يا رسول الله بالواجب إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اذري لنا بهذا المهذر والكاتب بنظرة تأتي لنا بالظفر
ويمثل المشركون wato yana daga cikin dai abubuwan da ake takawa dinnan na bayin Allah na daga annabawa da sahabbansu wato da waliyai abubuwan da suka sha wai masul mushrikuna sai ga kafirai kuma sun yi musula wato sun kake ta mutum ya mutu kuma a zo a daddatsa shi a wajen yaƙi shi ake cewa musula to sai ga kafiran maka sun yi musula جاء حتى أمانه إليه da mafi soyuwan baffofin annabi zuwa gare shi zakin Allah zakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sayyidina Hamza irin abubuwan da aka yi ma a Uhud dai gashi nan dai muna muna karantawa Ibn Hajar Asqalani ya fitar a cikin Fatahul Baharin sa sharhin Bukhari ya karba daga dan Ishaqu mai tarihi din nan shi dan Ishaqu yake cewa Salihu dan Kisanu ya zantar da shi ita rana uhudu hindu ta fito tare da mata ita hindun na wai yasa ne wai saboda sayin na hamza ya kashe wanta ya kashe babanta rana uhudu ya kashe babbanta dan uwan babanta mutum uku da aka kashe mata rana rana uhudu da kuma ɗanta ma shi ma hanzala dinnan ba hanzala da ake wa abu sufiyani kirari da shi shi ma shi wannan tun ranar badar ma shi a kashe shi to ranar uhudu din nan duk inda ranar ta rasa ubanta ta rasa wanta ta rasa baffanta a ranar uhudu to fa bala'in fa ya mata yawa shine take ta wannan bala'i mace ce ba ta wasa ba mace ba ta wasa ba ta ta nema ita abin da take so dai a kashe annabin ma gaba daya abin da ta gaya wa shi kenan ina so ka yi min aiki in dai ka yi min aiki za a yanta ka kuma maka gabaki ɗaya ba wanda take da kayan ado irin nawa kaya mai tsada irin nawa babu to duk na baka su da sharaɗin ka kashe muhammad ya ce a'a wannan ba zai mutu ba yana da tsari daga sama nawa kuka yi ta yi yanda za ku kashe shi ka kasa bare ni in dai so kuke ku yanta har ku yanta amma dai dai aka shi wannan ne wannan ba zai mutu ba ta ce to kashe ali ta ce a shi ma wannan ba zan iya ba saboda in yana yaki waiwaye ne da shi kaman kura ya san me yake zuwa mata baya da abin da yake zuwa mata gaba ta ce ta kashe hamza yace zan iya yace na lura da yanda yake yaki in ya fushi yana yaki idan sa rufewa yake inda ya sa gaba din nan saboda sadauki ne bai tsoro ko su ma din haka amma ba zance ba wai zan iya biyo mako ta bayanin halaka shi to haka ko aka yi daga yadda maki yana lura da abubuwa to shine aka kashe aka kashe sayyidina Hamza washin ya ya kashe shi ranar Uhud to Hindu ta fito ita da mataye suna yin wato musula da matattun Uhudin gabaki daya wajen sahabi mutum saba'in da wajen biyu ma aka kashe ranar Uhud suna suna yin musula da su yujaddi'una al'azana suna yanke kunnuwan wanda aka kashe da hancicikansu to ita hindu tsakanin hanci da kunnan wa'anda aka kashe da wani abu na jikinsu sai da ta yi damara sai da ta yi damara da su da kuma awarwaro da kunne da saboda ta ta bayar da gwalagwalan nata abin ma ya ga gaba ce gaba ko tsoro mutu ko imani babu kayi kayi aurewar da damara da abu da jikin dan uwanka dan adam to gaba sai gaba dan ta bayar da ita nata bel din na na zinare da fallaganta awarwarayenta da kun dan kunnanta da munduwoyinta na kafa duk ta ba wa ashin ya zuwa a shi saboda ya kashe hamza kuma ta sa aka yanka cikin hamza din sai da aka farka cikinsa shi din nan dai wanda zakin Allah ne zakin Allah ba irinsa sai da aka fede cikinsa ta tattauna hantarsa falakat ha ta tattauna han- hantarsa falan tasadi an tasigaha amma Allah ya sa bata iya haɗewa ba falafazat ha ta je hadda ita kisan ma wai bai isa ba sai sai an yi wannan to shine dai duk mai kaga dai irin wannan daraja irin tasa amma da haka da annabi ya zo ya ganshi ya ga an yi kace-kace da shi ce wallahi ba dan kai yan uwansa ta ji wani abu da na kare shi ma a san mu jiki bai dame mu ba da na kare shi ma zakoki zo su karasa shi a san ba wanda hamzan ya yana san wajen Allah ba ba wanda ya sai haka wannan kawai buhu ne na banza arifi ya bi Allah sosai Allah zai kiyaye mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu albarkar wa'annan din wani yana yana dariya wai to su din ma ba ga bala'in da aka amma ko ya kuce Allah ya kare ku albarka su to kuma mu kai darajar su ba hmm? ko ba mu da wani abin tawassuli sai su hmm? Allah ya kiyaye mu albarkan su din sallallahu alaihi wasallam ka gani manzo Allah ya ce wallahi ba dan ƴan uwarsa ka ta ga kamar na wulakanta mata dan uwa ba ni ma dai babana ne amma da na kyale shi zakoki kuma su karasa shi dan a san ma duk ba wannan ne ma a gaban mu ba duk gabaki daya duk duk ba wannan ne a gaban mu ba to ويقتل ثاني وثالث ورابع خلفائه gashi kuma sai da an kashe sanil kulafa'i wato na biyun kalifa- kalifofi shine sayyidina umar shi ma kashe shi aka yi a masallaci yana sallah aka zo aka aka kashe shi wa salisu da na uku ma sayyidina uku- da na biyun salisu in kace daga sayyidina Abu- abubakar sayyidina umar to na uku ma sayyidina usman shi yanka shi ma aka yi akan shi fadarsa shi ne din nan dai mai darajar nan wanda ya shirya musuluncin nan da komai din nan amma yanka shi aka yi akan shimfiɗarsa wa rabi'u kulafa'i da na hudun ba sai na alun ma shi ma sare shi aka shi ma sare yarsa tana kuka tana cewa in Allah ya za ka tashi baban Allah ya za ka yi abu shi ibnu muljin din la'anahu Allah Allah ya la'ance shi yake ce mata zai tashi wa wannan takobi in kin san irin gabin da na sa mata kuma ban sare shi ba sai da na tsaya sosai sai da na auna shi sosai sannan na sare shi wannan an gama da shi kawai ki nemi wani uban da ba ba- ba kaza ba hmm? to da kalibofi na hudun ma sai na alin ma gabaki da wayannan duk kashe su aka yi بالكنادر الغادرة da wu- da wuƙaƙe wato na ha'inci والسيوف الماكرة da tafofuna na yaudara wayannan duk haka aka kashe su da su وتلعب براشات الكيانة kuma sai gashi wa- sai gashi wato firashatul kiyanati wato kwari na yaudara waɗanda ba su kai komai ba daidai suke da kwari banzaye ne sai ga banzaye kwari na ha'inci على na نار البدر yaudara sai gashi suna rawa ala narul fadar wato a wato wutan nan ta kiyayya والفجور kiyayya ta cika musu zuciya da fasikanci ya cika musu ju- zuciya لتدفن أول مجز- مجز- مجز- مجزرة dan su bayyana farkon wato kisan gilla da aka yi لآل da البيت 'ya'yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mutum saba'in duk kusan mutum ɗaya ne kusan Allah ya kiyaye namiji dai wanda ya tsira shine Ali bin al-Husayn Ali Zain al-Abidin dinnan amma daga sayyidina Husayn ƴaƴansa ƴaƴan rago ƴaƴan sayyidina Ali da ya fito da su ƴaƴan Hassan da ya fito da su a cikin ƴaƴan sayyidina Hassan kuma Allah ne ya kiyaye kawai guda ɗaya shine Hassan ɗan sayyidina Hassan hmm? wanda ya halici wanda ya haifi wannan eh, Abdullahi al-Kamil wannan da yake cikin tsatsallar Shehu Tijani Abul Abbas shi ma ranar Allah ya kiyaye shi saboda uwarsa tana daga cikin dangin waɗanda suka yi abun shi mai lalata yace wannan ɗanmu ne a ƙare shi ba za a taba shi ba shi kuma Ali bin Husayn da Allah ya kiyaye shi wannan ilimi zai taho shi ma ta bangaren sa Allah ya sai Allah ya dora mara rashin lafiya ko tashi baya iya yi sai ko tashi baya iya yi shi ma lalata ta yace wannan ku kale shi ma akan hanya ma ya karasa akan hanya ma ya karasa amma sai da waɗannan kwari na ince suka yi wannan wato kisan gillaran nan haka duk aka kashe su duk baki daya to تساعدها أرض الإسلام wato wannan shine farkon wato eh, kisan gilla da ƙasan musulunci ta zamanin musulunci ne kuma su ma suna takamar musulmin ne duka baki da da ƙasar musulunci wato ta gani يرشق فيها الرديء ɗan ƙaramin yaro ɗan jinjiri a harbe shi wannan rashin imani ina ya yi sayan na Hussein ya ɗaga ɗan ƙaramin yaro ne su wai ku in mu manya ma ba za ku ba mu ruwa ba ɗan wannan jinjirin ku ba shi ruwa mana wani ya ce bari a ba shi ruwa ya harbe shi tubiyar ta wata shiga wuya sai ce ga ruwa nan ya sha ga ruwa nan- ga ruwa nan ya sha wato a harbi wato ɗan jinjiri a rabi'u mai shan nono بنبال الشقاء wato da kibiyan nan ta tsiya ta duniya da lahira وتدهد في عمد ubala wato bisa hamil kadi'ati wato da kibiyoyin nan kuma na makirci wato a sa duk mataye su yi tsari saboda an kora su kan hanya mataye ne masu gida suna aka koro su tun daga eh, eh, can kufa din eh, iraki sai da aka ko- kora su siriya a kafa sai da aka kora su sham din a a kafa din nan wa'yan suka kara tsarasuwa wa'yan suka yi bari wa'yan suka yi kaza kaza abin ba daɗi so بسهام الخليعة والآل wato da da kibiyar nan wato ta ta makirci wato da tsirai da da wato kibiyar nan wato ta ta wa- wato ha'inci wato da tawaya وكأن saboda sun tauyu ba ƴan adam bane ba ma ba ma a ƴan adantaka ma akwai wanda ya sauka zai yanka sayyidina Hussein zai yanka sayyidina Hussein sai suka hada ido sai ya kasa sai shi la'anahullahu shumru din wanda ake ce ma shumru sai ya zo shi zai yanka shi da sai na Hussein ya ga sai ya ce kai ne kakana dama ya gaya mun alhanzir ne zai yanka ni mutum ne amma da sufa alhanzir dan adam ne amma Allah ya bata halittarsa da sufa alhanzir da gashi a waje kace ah kai har ka kai ma kuma ka dinga zagi na ma bayan abu sai ya yanka shi ya cire kansa ba abu to a yan adantaka ma ba yan adam bane wa yan nan وكأن أقرب ما يتقرب به kai ka ce mafi kusancin abin da ake neman kusanci da shi zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama أن يقطع رأس صدقه wato a yanke kan jikansa الذي عاش بين ذراعيه jikan nan nasa da ya rayu wato a tsakanin hannayensa صلى الله عليه وسلم amincin Allah da ya tabbata a ga manzo Allah da jikokin nasa haka haka haka aka aka kora kawunan da shauran kawunan ma kawuna wajen saba'in haka aka kora su sham su kuma aka bumbunne jikinsu a nan karbala din nan da ake fada aka bumbunne jikinsu to da aka je kan ya zauna a nan sham daga nan sham shekaru kan ya dawo askalan nan falastin aka dawo da kan askala shauran kawuna aka bumbunne su amma dai shi kansa yana hausaini aka dawo da shi askalan nan sham akwai nan masallacin umawiya wannan babban masallaci na sham akwai wajen da ake ziyarta ake cewa nan ne ubara inda kansa yana hausa da da nan ya zauna na aka ajiye shi kasa ba ta cin naman annabawa da alifai da eh, da bayan allah duk to daga baya kuma aka cire shi daga nan aka dawo da shi palestine nan ma yana nan askalanu nan ma ubaransa yana nan hijira tana da wajen shekara ɗari biyar tana da wajen shekara ɗari biyar sannan sarkin misra shi kuma ya sa aka ɗauko shi daga nan ya karɓe shi ga baki ɗaya misra gaba ɗayanta da alƙalanta da sarakunanta da malamanta da waliyanta ga baki ɗaya suka mutu suka taro kan ga baki ɗaya wani abu ne da aka yi a gaban kowa da kowa ba wani abu su shauran ƴan uwanmu musulmi kamar shi a suna cewa a'a kwana arba'in an mai da kan wannan a hankali ma ba zai yiwu ba amma dai wannan kuma ruwayar ce kowanne ka bashi girman abin da ya ruwaya to amma haka aka saboda waɗanda suke abin nan gashi nan ba za su yadda a kwace wannan kan a mayar da shi ba haka aka binne shi to haka aka dawo kowace ƙasa tana so aka binne askalanu daga askalanu sannan sarkin misira tarihi yana nan da alƙananta da kaza kaza kuma ba abu ne da ake ɗakowa a kwace a boye kaza kaza ba abu ne lafiyar ta kalau gashi nan kamar yanzu yanzu aka aka yi shi eh? da kansa da haskensa da komai da da duk a gaban alƙalai ga baki dai haka aka ɗauko shi aka zo shi ne aka yi ma wannan hubara na misira kuma yanzu wannan waje da ake da ake ziyara to ga ikon Allah gangar jiki tana wani waje kai yana wani waje su ne wanda ba su kamar su a wajen Allah duk ga baki daya Sai Allah ya mana mai kyau kawai kakka ce wai ba za a zage ka ko ba za a ci ba ko kuma ka ji ana zagin wani ko ko ba shi da daraja a ta biya kalau duka baki da dama matsiyata ne da duk abin da suke yi kenan to wata turabu dai a to cikin wani haka haka aka kawo aka kawo Wa- wato durabu sai gashi ana duka bi a sash- bi a sashi umi wa- wato da sandar sharri wal kusarani da da sandar tafewa hasananu haƙoransa an kawo shi gaban yazidin Allah ya la'ance shi kan ma'awiya ya ya sa sanda ƙarshen kwagirin nasa a wushiriyar a wushiriyar sai na Husainin kan nasa yace wai wannan baki shi yake cewa ya fi ni wai ubansa ya fi ubana wai kakansa ya fi ka shi dai bakin Husain na Husain ne shi kuma yazidi ne uban sai na Hussein da sai na Ali shi kuma uban sa Muawiya ne ko dai sahabi ne dai bai kai Ali ba da ke sai na Ali ba kakan Yazid kuwa Abu Sufyan ne kakan wannan kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko dai Abu Sufyan sahabi ne dai wannan kuma baban sa annabi ne to dan ya ce ya ji shi me ya- me ya faru ha to to wani aka yi dinga duka sai da wani tsoho ya- sahabi ne yana nan da sunansa din abin aikin ganima sabida ba wai ba a son abin da yasa ba a son karanta irin waɗannan fitintunu sabida wa'an tilka ummatun karkalat wa'ancan dai da suke sun shige laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat alherin ta yana wajenta sharrin ta ma yana wajenta kafin azaban lahira Allah ji ya musu ta duniya Allah ya taso muktarus takabi muktarus takabi din nan suna daga cikin waɗanda suka wulakanta sayyidina Husainin nan suka gudu suka bashi har wannan bala'i ya same su mutanen Kufa mutanen Kufa su wasiƙar da suka dinga yawa sayyidina Husainin nan mutanen Kufa an ce ta yi akwati guda akwati guda aka yi na wasiƙa ka zo za mu bi ka mun mi- ba mu yarda da wannan gwamnati ba kai muke bi kai kaza kaza yace zai tafi duk shauran yan wasu suka ce masa a'a kaka tafi mutanen nan da suke ma wasiƙa ka zo wajensu sun kori shugabanninsu suka ce ka zo ka kai shugabannin suna nan da sojoji da makamai a hannu da su ce ka zo sun je ba ka cikin wahala ya ce to ya zan yi in Allah ya tambaye ni cewa an kira ni na ki zuwa ina da hujja haka zan tafi Allah ya shirya abin da ya shirya ku dai ku dai wasiƙun jira suna a gaban sauran a wasiƙu ne sun yi akwati guda waɗannan mutanen kofa din yana zuwa duk suka gudu suka kashe ɗan aikensa tukun duk ga baki ɗaya sannan suka zo rundunar suka tare shi abun mamaki yana daga cikin kwaba ko tarihin ko suwaye sai haga wannan wa'inda suka tare shi har wannan abu ya sa akwai hurru a cikinsa Allah ya rahamshe shi Allah ya magafara da ya ga bala'i ya fare shi wallahi ban ta haka za a yi ma ba ya wada ya zama almajirin sai na Husaini an kashe su tare amma dai shi ya tare shi sai da abin ya faru kuma ya imani ya wada shi ma ya mutu tare da shi to haka sun fita da sabbin nan duk haka suka gudu sai daga baya kuma sai da komai ya faru da aka kashe shi aka kuma sannan kuma suka zo suka tuba aka sa musu tawabina masu tuba sannan suka zo kabarin suka tuba sannan kuma suka daura damara suka dinga yaki da gwamnatin da ta kashe shi da jama'a din da kashe shi su ma dai dai Allah ya musu gafara ha an su ma suna daga ciki sai daga cikin wanda suka wulaƙa suka kazulu abinda ake cewa kazulu ka ce zan taimake ka zo sai mutum ya fito ka gudu ka bar shi bala'i ya tsaro wannan shi ake cewa kazulu to muktar sakazun nan haka ya daure yaki yayi ta yaki duk sai da ya kashe waɗannan mutanen da suka yi abubuwan nan Allah ya saka mata alheri amma dai yana daga cikin wanda ya tabar da shi ya tabar da shi to shi ma da ƙarshe dai aka kashe shi dan akwai wanda yake cewa gidan nan na gwamnatin kufa din nan shugumin gida ne kan wa na ga kan Hussein a ciki na ga kan wanda ya yanka shi sannan na ga kan gashi Muktar Sakafan a ciki sarki ya ce a rusa shi Eh? sannan nan aka kashe sayan na Ali ya kaza kaza sarki ya ce to a rusa gida duk gaba gida da yana tsoro shi ba ka a kawo nasa duk gaba gida to haka aka yi haka aka yi ƴaƴansu ne duka to yau kuma tarihin ya zama siyasa ya zama musulmi ake faɗa a kan ake faɗa ake kakkashe mus- musulmi juna kaza ba su da wata alaƙa da tarihin musamman abin da aka yi ba kuma ba wani musulmi zai ce ya ji daɗi ko ya ce ya yadda kaza kaza kaga ba shi da amfani eh, kawowa saboda gaba take ƙara ɗaurewa cikin musulmi duk wannan yanzu yakin shi'a yakin sunna wa'annan yakukuwa da ake ta yi a iraki wa'annan yakukuwa na yaman wa'annan yakukuwa na kaza kaza duk mai kawo duka kaza kaza a wani musulmi da zai da kowa ya halarci lokacin ba abin da zai hana shi ya shiga ya kare wa jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma yanzu alama ba wanda ya yi wannan abu ba jikan ma wannan tsallaken teku ne ma tsallaken teku ne ma iraki ne da duk wa'annan wuraren mazalla sallallahu alaihi wasallam yace mu yamma lafiya kalau addini yana nan lafiya kalau duka ga maroko tana nan duk ƴaƴan su ne suke mulki duk a wannan wajen hmm? daga ba afirka kenan dukkanin mu na almajiran maroko nan ne ƴaƴan nan nasu ne ko ƴaƴan nan nasu ne duka baki da wa'anda suke ƴaƴan sharifan ma'ana jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mu zauna lafiya musulmi su zauna lafiya a daina a'a malami guda yana tafsiri gashi ana nuno shi a TV gashi nan kaza kaza kan masallacin sai na Hussein an sa tuta ja an sa tuta ja ga ina tana kada yace kun ga tutan nan ja koriya ce da za ka dawo koriyar ta ba sai imamul mahdi ya fito ji ya yanka sunna din nan yanzu kuma duk zai fito ya yanka mu saboda an kashe sayyidina Hussein wannan hankali na ba zai yarda da wannan ba wannan wali wannan shari'a da zai fito ba zai fito ya yanka ya ta'asa ya yanka mutanen da ba su da ji ba su da gani ba san ma abin da aka yi ba ba kaza kaza ba zai fito ya musulantar da kaburai ya kawo adalci ya gyara duniya ya musuluntar da muminai ya tarbiyyantar da su ya tafiyar da su Allah shi ma ai sharifin ne shi ma ai bala'i bai kyale shi ba ko tunda bai kare kakanninsa ba tunda suna ce da Allah ta gaba ki da a ta irin wannan abubuwa da ake ta za a karkashe ruwaye duk wannan ba shi ne karatu wani duk ne ne wannan ba ba shi abu wannan shi kan manzo Allah ga abin da ya same shi kafin shi ga abin da ya samu kaka baban sama kafin shi ga abin da ya samu kakansa ma duk annaba kakanninsa ga duk Qur'ani yana gaya mana gashi nan annaba kuna kashe wa'yansu kuna abu duk mun kallabanto irin wannan duka baki da kaji abubuwa ne ba su da daɗin faɗa to التي ذللت عذاب سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم haƙoran nan da haƙoran nan da ta dawwama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sumbanta ta ولكن هؤلاء الصحوة sai dai wa'annan zababbu din nan ما بعدوا بكل هذه tun daga annabawan nan har waɗannan ‘ya'yansu sharifan nan, har sahabban nan din, har waliyan nan kuma duk waɗannan zaɓaɓɓu da ake musu waɗannan bala'i, ma balu bi kulli hadhihi iktibara su ba su damu da duk wannan jaraba da Allah yake musu ba, لأن الوعي السماوي duk jiki ne, ba su damu da shi ba, bala'i ne ba na wasa ba, Allah ya ba mu lafiya. Da aka, aka gama yanke kan sayyidina Husainu, aka ajiye shi da wakai suka yi sukuwa a kansa. da wakai suka yi sufa me me ƴan uwansa kai kanwansa Zainabu babba me ta zuwa ce ta ce ta shi ta daga ta ce ubangiji ka karɓi wannan layyar samu wannan magana wasa ce duk magana ta wannan ba ta nuna ko tarihin waye kaga wannan in dai ba sharranci ne wannan ba to wata magana ce da kuma yanzu ta fi ƙarfin hankalin tagadan tagadan ɗin musulmi kaza kaza ubangiji ka karbi rabbana taqabbal minna hadha al-qurban Allah ka karba mana wannan layya layya ce ga sanan mu ma Allah sai nan ali da ake sai nan ali da ake yakin waqa'at jamal duk su ne duk sahabban ne gabaki daya sun yi su wajen dubu talatin an gashe wajen mutum dubu goma sha shida ba a taɓa ganin yaki ne zafi irin waqa'at jamal ba shi kwamanda a ɗaya gefen sai ya ja kwamanda a wani gefen sai da an shaga ta nan an yanke hannu saboda raƙumin da take tsaye da shi an yanke hannu ya fi dubu nawa duk wanda ya zo rike akalanta sai an yanke hannunsa har sai da tsayin na Ali ya gaje ce wallahi wannan raƙumin da kuke gani dan marakin nan ne na bani Isra'ila in dai yana tsaye mutane ba su gudu ba a yanke a jefar da shi aka ce kai mata annabi ya ce ita ai ba ita nake nufi ba in dai raƙumin yana tsaye ba wanda zai gudu amma aka ga raƙumin ya haɗu shi kenan ku sare raƙumin sannan wani ya ɗauki wani da gudu da waye har aka je aka kwashe kafa zakuma sannan kuma kowa ya gudu to ana yakin kwana bakwai ana bala'i ana abu abin ya tsena tsena ne ce Allah haka dai kake so ko to ɗauki haka yadda Allah kwashi a cikin mu haka yadda haka kake so to ya sace to tun da haka ke so kwashi abu cikin mu haka yadda Allah Allah mun tuba ai ta addu'a haka ce kan mutum ya bar addu'a kan rikata mutum ya ai ta buga qur'ani ai ta shehu tijani ga ladifu na ya ce ai dai shehu tijani abul abbas ya ce masifa ɗari ce alheri tasa'in da tara ce alherin guda ɗaya ne kusa in ka yi farin ciki ɗaya sai ka yi bakin ciki ɗari tasa'in ɗari ba ɗaya in ka ga alheri guda ɗaya ta sai ka ga bala'i ɗari ba ɗaya kaza kaza Allah ya kiyaye mu haka suna Allah take kun haka Allah wa ya ce yana ina dan ya gwada ka kowa ya zo ya ce yana ƙarya ya ce kaza kaza ya ya sani a to Allah dai ya kiyaye mu sauka Allah sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ya kiyaye mu jikin mu kaɗan ne Allah raunana ne Allah kulka shehu tilan da shehu Ibrahim kaulaka kiyaye mu Allah to لأن الوحي السماوي to wai walakin na haƙula safawatu sai dai waɗannan tsarkaka na daga annabawan da sharifan da waliyan duka baki ɗaya da sahabban duka baki ɗaya ma balu bi kulli hadhihi al-ittibarat ba su samu da duk wannan jarraba su da Allah ya ba لأن الوحي السماوي domin wahayin sama يربيهم shi ya tarbiyantar da su shi yake tarbiyantar da su Qur'ani yake tarbiyantar da su ويجدهم shi yake tana da su ليكونوا أساتذة don su zama malamai don su zama asati zata malamai lil ajyali ga al'umma da za ta zo bayan su su suka karantar da mu ومرد الرجال su suka wato tarbiyantar da mazaje yalla mazajen nan ko koma ta ce in baiwa Allah ce sunanta namiji ba wai mazaje kawai masu wannan wando da abu ayyar a'a su suka wato tarbiyantar da mutanen Allah mace ko namiji ألف لام ميم Qur'ani yake faɗa kenan حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يوا ألف لام ميم alif lam mim Allah shine mafi sanin abin da yake nufi da wannan kalma alif lam mim حسب الناس yanzu mutane sun zaci in ji Allah أن يتركوا in kyale su أن يقولوا آمنا dan dai kawai sun ce sun yi imani da bakin su shikenan sun zaci sai in kyale su وهم لا يفتنون al'amana ya ubangiji yanzu kawai sun zaci dan dai mutum ya zo ya ce na yi imani shi kenan ya karɓi abubuwa an ba shi kenan kawai sai in kyale shi wahum la yuftanuna ba a fitinance su ba ay yattabiruna ba a jarrabe su ba bima ya tabayyanu wato hakikata imanihim da abin da zai nuna hakika imanin su a sarari ni kan na sani in makaryata ne na sani in ka za ka kuma kai da ka gani haka sai ga haka eh? kai ka san abubuwa to ni kan nasu sai an jarrabe su ولقد فتنا الذين من قبلهم hakika mun fitinanci waɗanda suka zo kafin su suma ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا- ولا يعلمن الكاذبين i wallahi sai ubangiji ya san wato ubangiji sai ya san waɗanda suka yi gaskiya fi imani a cikin imanin su wato sani na kurukuru amma sani na abu Allah ya san wannan tabaraka wata wai kowa ma sai imanin sa ya bai sai ya bayyana a gaban kowa wala ya'lamanna al-kazi sai ubangiji ya san makaryata fi a cikin imanin nasu ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم Ubangiji ya faɗa a wata aya wallahi sai mun jarrabe ku bil jihad wato da kokari ko da yakin ma wa gairihi da waninsa حتى نعلم المجاهدين منكم har dai mu san sani na kurukuru waɗanda suka yi kokari a cikin ku والصابرين kuma mu san suwaye suka yi hakuri a cikin ku cikin kokarin wato ibada da bala'in ma in ya samu ونبلو أخباركم sai mun jarrabi la- labaran ku duk gaba ɗaya sai na ga yaya bin Allahn ku yake sai na jarrabi bin ku duk gashi nan da kuma saban ku gaba ɗaya cikin kokarin duk gaba ɗaya لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن min ذلك azamin lumur yawa لتبلون sai an jarrabe ku wallahi wallahi rantsuwa ne ai wallahi sai an jarrabe ku cikin dukiyoyinku وأنفسكم a jarrabe ku cikin dukiyoyinku in wai na alherin ne ma sai an jarrabe ku cikin dukiyoyinku da bada zakka dole sai an ce ka bada zakka kuma dole sai ka bayar wannan jarraba ce ga mai kuɗi ya ga yana dan fitar da wani abu yana bayarwa ko wal kafarati da ya je ya sako wani abu ko ya buge wani ba da sani ba dole sai ya bada kafara bayan wato diya din da ya bayar ko sai azumin nan ko da nan ba ciyarwa a ciki sai azumi kawai to in zai iya ba gaga da kuma wato bakance da kuka yi dinan duk an jarabe ku da wannan wal jawa'i da kuma masifu ma da suke sauka daga sama ko tsawa ta sauka ko hatsarin ko fari ko cinye kayan gonan ko ɗaya raye kaza ko abubuwa dai ga suna Allah ya kiyaye mu ko to wai wallahi sai an jarabe ku a cikin dukiyoyinku da wannan wa anfusikum cikin kanku ma sai an jarrabe ku ta wajen ibada ibadan ma jarraba shi in ka ki ibadodin ka ki hore jikinka a nan wajen kuma a jarrabe ka ta wani abubuwa Allah ya kiyaye ko haɗari ko rashin lafiya ko kaza kaza jikin ma dai sai ya sha wuya Mhm.
wala tasma'unna min alladhina utul kitaba kuma sai na jarrabe ku sai kun ji daga wato waɗanda aka ba wa littafi sai kun ji daga Yahuda da Nasara wato kafin ku wa min alladhina asharaku sai kun ji daga wato kafiran larabawan ma azan kasira sai kun ji munanan maganganu min sabbin na daga zagi wa la'anin da suka wata shi bin sa'i kun da ba da matan ku duk sai kun ji wannan a zage ku a soke ku a ce ba musulmi ba ne ba ma ba ka sa'un da wa ku ji ba sai kun ji mun gode Allah da yanzu ma cinye eh to wa in tasbiru amma in kuka yi hakuri abu ala zalika abu sa haka to da abin ma duk qur'ani kaga ku yi hakuri fasbiru in tasbiru fasbir hakuri dai hakuri dai Allah yake ta bayarwa sabida ya ya san jarraba ce daga wajen sa to in bayan Allah suka gane haka sai ga su masu hakuri a ce shashashai ne kaza kaza kaza eh, a ce sha ba wani ya zo tun kafin wa'annan fitinun su boko haram da ba ba ya zo ya wa'azin wai mu shashashai ne yan dariƙa sai abu ya taso ya mu cewa za a yi addu'a ba za a ɗau makayan ba kaza kaza ni ban san ma ina yi ba kuma da wa'annan fitinun suka ko me yasa bai ɗau makayan ba yana tun cikin kuɗinsa da daularsa hmm? kaza kaza tasbiru sai an tasbiru in kuka yi hakuri a yi hakuri dai wa tattaku kuka ji tsoron Allah ku ta ma'arifa ku dai ku ta zikirin ku ku ta sallolin ku ta abu ku yi hakuri ku ta aikin ku eh? la tashtumu abadan la tadribu abadan wa in duribtum fasabran innakum sabru ayi qur'ani duka baki da to in kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala fa inna zalika min azmi al-umur wannan yana daga cikin karfafan wato nufi wannan yana daga cikin wato himma madaukakiya
al-ulama'u wa rasul anbiya'i To malamai su ne magadan annabawa dai ta ji abubuwan da duk aka karanto kullu hadhihi al-khududi duk wannan hanyoyi at-tawilati doguwa hanya tun daga kan Allah ma aka faro sai da aka yi masa ta taho kuma halittarsa Adamu taho taho taho annabawa duka duka da har aka zo kan annabi sallallahu alaihi wasallama sahabban nasa ƴaƴan nasa taho taho taho wannan hanya irin do wannan irin doguwar hanya al-aridati mai faɗi allati tuwassilu al-abda bi rabbihi wanda ita take sada bawa da ubangijinsa amara tamassuki bi sunnatillahi wato ƙetarewansa na rukunsa da sunna da hanyar Allah sunnatullahi sabilullahi irin wannan abu da Allah ya shirya yana daga cikin sunnatullahi hanyar tafarkin Allah Allah ya shirya kaza wato da wannan ruko da wannan tafarki na Allah allati hiya al-istibaru wanda shine yin hakuri ala al-ta'ati wa sabri abu sabin Allah da kuma yin hakuri ala al-makari abu sa abubuwan ki da kuma ake jarraban mutum da shi mutum ya yi hakuri wa ibadan nan ma ake kaya hakuri ita ma hakuri ne barin saban ma hakuri ne to waɗa- sai kaya hakuri abu sa wannan iya ƙarfinka to kuma da hakuri zuwa bala'ai duka baki ɗaya hmm? yawa da hakuri kuma abu sa abubuwan ki da suke samu ما زالت أنابيبها سليمة wato bututun wa'annan abubuwa duk ba ta gushe ba tana nan lafiya kalau har yau bututun yana nan kuma har yau ruwan yana gudu a ciki bututun nata har yau yana nan lafiyarsa kalau وما زالت دفقات الخير bai gushe ba wato kwararan alkhairi da والهدى kwararan shiriya تنصاب داخلها tana gudana cikin wannan bututu لتصف من ذلك ما شاء الله dan ta kwaranyo abin da Allah ya so في كل a قلب cikin kowace zuciya من قلوب عباد a الله cikin zuciyar bayin Allah managarta alherin na nan ma'arifan na nan wannan duk abin ilimin nan na annabawan nan hikimomin nan nasu sanin Allah nan san Allah na har yau yana nan yana gudu a cikin bututun bututun nasa kuma lafiya kalau har yau kuma yana farara a cikin zuciya Allah ya sa zuciya da da mu a ciki hmm? zuciyan wato managartan bayi wanda suke tsaye kan hanya kama lam tazal hududin sharri haka nan kuma wato hanyoyin sharri ma bata gushe ba mumtaddatan tana nan a miƙe mumtadda wato iya miƙuwa wa atadama sirai sirau yauwa man tadda wa hata da masira'u muddin da ya faɗan nan yana nan yana rikici yana nan a rikice bayan alhaqqi wal batil tsakanin gaskiya da da ƙarya wa ma zala al-mirasu nabawi faɗan nan yana nan a kaure gaskiyan nan bututun nan yana nan yana ta zuwa mata nata sharrin nan ma shi ma nasa hanyar da yake samun madadi shi ma tana nan tana ta zuwa masa to wa ma zala al-mirasu nabawi gadon nan na annabta bai gushe ba yasuru yana yawaita a wani lokaci wa yaqillu yana karanci a wani lokaci asaba istidadil warisi gwargwadon shirin kai ne gadon gwargwadon shirinka in ka- in kai tsari ne take ka ya dace da wallahi a dan tuba je a ci gaba da aiki sai kenan gadon dama yana nan bututun yana nan man yana nan yana abu shi kenan kawai ya ce to kenan sai a hada fayil din da kai sai ka ji madadina ta zuwa na ta zuwa kaza kaza sai ka kuma lafiya al abubuwa ba wai eh, sai ka kuma imani da abu don kuwa mutane suka suka ci kenan wata hanyar dai wannan sai ya bi wata hanyar kuma ya tarbewa a ƙasa ya ta kaza kaza kuma abu to gwargwadon dai shirin kai ne gadan لتعمل الاختبارات yawwa litahammulil iktibarati wato gwargwadon shirin ka na ɗaukan jarraban ka san fa sai an jarraba to irin gwargwadon shirin da kai na cewa a buga a rayan da muna nan sai an jarraba din nan والابتلاءات da masif- da masifin nan na Allah طبقا للقاعدة المطلقة daidai ga ma'aunin nan da Allah ya ajiye sakakken nan na azal da abadan wannan ma'auni ne aka ajiye shi ba canjawa la tabdila li kalimatillah ba canjawa to أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل dan haka hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mafi tsananin mutane shan bala'i al'anbiya wa annabawa summa al'amsalu sannan mafi fita fal amsalu da mafi fita sannan magada magada magada magada magada kowa iya gada su cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya kaskun abin sa kenan to ba zai hana ba zai hana cewa wani zamani ya zo ba Allah tabaraka wa ta'ala bare karshen zamanin da manzo Allah ya bada bishara abubuwa din nan cewa in ma'adil muntazir nan ya zo za- bayan Allah za su huta za a yi ibada a cikin lamarin Allah lafiya kalau wa ja'alakum kula ba ala zai sanya ku zama kalibofi akan ƙasa arakum mulukal ardi la shakka habhadu yau na ganku sarakunan duniya ne ku yi ku yi zuhudu wannan bai hana ba bai hana wai musibar nan tana nan ba a'a albarkar wannan namijin ce Allah ya kare ya kare ta abubuwa da yawa sun faru na misalai irin wannan da iyaye da kakanni bala'in da suka sha a wannan ƙasa da kaza kaza har ya- har sai da asalin sharrin asalin gaba asalin kaza dujatin Allah ya tumbice shi Al- Allah ya tumbice shi cewa ya ce to na gode Allah daga yau ka irin wannan ba ta ƙara faruwa ba ba ta to muka samu zamana da abubuwa to haka dai za ka yi ta gani za za ta ta duk gaba gida an yi magana dujal an yi maganar kaza kaza wajen shi da rabbi Allah shi da ta kuci tsoro ba zai iya mu komai ba ku rike abin da kuke kai dai to da abubuwa dai to wayannan irin ramanoni suna nan sai ga Allah ka ce to ah to ani Allah ya ce ni ban ga ita addu'a dai albarkan wani ne walau la difa'ullahi nasa ba'dhum bi ba'd la fasad ba dan kiyayewa Allah wayansu albarkan su Allah ya kiyaye wani ba mai hadisi ya fassara Allah yakan kiyaye gida ɗari albarkar wani gida ɗaya na wani bawan Allah sai Allah ya kiyaye makotansa gida ɗari kaza kaza kaza wanda ya ce ba a cin albarkar wani du- sai sa- sa- bari bala'in ya afka maka gane ma albarkar wani eh, kaza kaza to Allah ya kiyaye to haka mabibita sannan mabibita wannan hadisi ne Bukhari bai kashi ba amma ya kafa tarjama da shi yace babun ashaddun nasu bala'an al-anbiya usumma al-amsal fal amsalu to ibn hajar ya ce wannan bukari ya yi tarjama ne da wannan hadisi lafazin hadisin imamu jarami ya fitar da shi sai nasa'i ya fitar da shi a cikin kubra dinsa sai ibn maja ibn maja ya inganta shi sai tirmizi ma to ibn maja ya fitar da shi wa sahahu tirmizi tirmizi ya inganta shi wa ibn hibban dan hibban wal hakim hakim ma duk sun ce hadisi ne wato ingantacce dukkan su sun karbo wannan hadisi ta hanyar asim bin bahdalata ko shi kuma ya karba daga mus'ab bin sa'ad sa'ad kuma dan abi wa qasim sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mus'ab din ya karba daga babansa sa'ad din sa'ad bin abi wa qasim yake cewa qultu nace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ayyun nasu ashaddu bala'a wa'annan mutane ne suka fi shan bala'i ne kala sai maza Allah ya ce al'anbiya annaba su suka fi shan bala'i sun mal'amsal fal'amsal sannan magadansu magadansu mafifita sannan mafifita wanda ya gada su yibtalar rajulu ana jaraban mutum ala hasbi dini a bisa gwargwadon rike addininsa yawa fa in kana fi dinihi sulban in ya zama to mai tsauri ne cikin addininsa ma'ana bai yi wasa da aqida sa yana ne ya rike ta da kyau ya rike ta ishtadda bala'u sai bala'in sa ya karfi yawa wa in kana fi dinihi riqatu in akwai sakaci da sauki da wasa a cikin addininsa ibtiliya dai sai a jarrabe shi dai ala hasabi dini ya abu sagwargwadon addininsa eh fa ma yabrahu bala'u bala'i ba zai gushe ba bil abd da mutum hatta ya turku har bala'in nan ya bar shi wannan mutumin ko ya bar shi yamshi alal ard yana tafiya akan kasa wa ma alayki kadiyatun ba shi da wani zunubi wai me ma'anar bala'i da a wanke ka kai ka zo wa Allah lami lafiya da ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walau shaukatun tushaquha ko da ta ka kaya ma bala'i ne an yanke ma zunubi yana daga cikin bala'i ko fitila ta dauke wuta a dauke wuta kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ma bala'i ne yana daga bala'i ko kafar takalminka ya tsinke ba wai sai kuma waɗannan manya-manyan ba ko ƙananan ma dai bala'i Allah dai zai yi da haka Allah zai dan ya wanke mutum duk ga baki ɗaya kuma mutum ya tafi wajen Allah lami lafiya to to ولقوله صلى الله عليه وسلم da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ما أوذي أحد ما Ba- أوذي بالله yau ma'uzi a ahadun ba a cuci wani mutum ba ma'uzi tu billahi irin yadda aka cuce ni a cikin Allah ba wanda ya taba shan bala irin yadda na sha da aka wani ya min girfan kai ya ce abu kaza kaza to فلما هذا الميراث يا ترى to wai shi irin wannan gado din nan wai nawaye ya kake wai nawaye kake gani أهو لعلماء الصدور wai irin wannan gado na malaman kawan na malaman fasa baki ne kawai a fasa baki a ban baki kaza a fasa ra ra ra kawai a tashi shi na an kaɗe riga ba sanin ma'anarsa ba aiki da shi wai wai wannan ba irin na wa'annan mutanen ne الذين يستخفون يستخفون من الناس wala yastaqbuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl to الذين يستخفون sune wa'annan da suke jin kunyan mutane ولا يستخفون من الله wato su suke jin kunyar mutane wato abu ka sabawa amma ba sa jin kunyar ubangiji tabaraka wa ta'ala وهو معهم Ga- ga- gashi ubangijin ma yana tare da su إذ يبيتون ma la yarda min alaka yayin da suke dau kullewa a zuciyarsu abinda bai yi da shi na daga faɗi ba cewa sai sun yi saban sai sun saba da haka ma kullum abin da ake so ba a ce ma baya ba a tare yana can wani waje to ana ga wa'azin ma ana cewa ana tare a karke bale a yi can wani nesa da shi Hmm? to أم هو لدلان لدى الفقهاء ko ko wai wannan gado irin na sandararrun fakihai ne wanda yana nan ya dan sandare a dan wani reshen magana ga magana annabin ko ga abinci amma ba zai tashi ya koma can ba الذين لم يتفقهوا في الدين wa'anda ba su yi wato fahimta a ciki ba su yi fahimta a cikin addini ba abin da ake so fikihu ka karanci abin kuma ka fahimci me ka karanta ba tilin karatun ba ba fahimta karatun da fahimtar me karatun yake karantar da kai wannan shi ake cewa fikihu ba wai tara eh, kara kaza ka dama yan kawai rararan baki kawai ai ta kalkala da waye wannan da an gama da su san an gama da su to wannan gashi ai gatun ma amma ya fahimci me ya karanta eh? Hmm? to inda ba su fahimci me suka karanta ba a cikin addini ولم ينزهوا قومهم ba su gargadar da mutanensu ba إذا ردوا إليه idan suka dawo zuwa gare su لعلهم ko يعذرون mutanen nasu ta tsoratu wato Allah tabaraka wa ta'ala wannan eh, eh, iktibasi ne na aya ko Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa ai bai ka- dace musulmi kuma duk mu'mine duk a fita kuma yaki ga baki ɗaya ba ba wa'anda za su zauna karatu ba wa'anda za su zauna sana'a kaza kaza ma'ana ba wani abu guda ɗaya da za a ce dole ɗan ƙasa gaba ɗaya su ta nan wajen gaba ki a'a sai dai wa'annan su yi kama waje kaza wa'annan su kama waje kaza ayyuka ne ga su nan da yawa wa'annan su kama sana'o wa'annan su kama kaza wa'annan su kama kaza ko duk gaba da wa'annan su yi sojoji wa'annan su yi kaza su tsare kaza wa'annan kowanne ga shi nan kafatan gaba ki daya falaula dan me na fara min kulli firqatin ba za su fita a cikin kowace kabila ba min wun ɗa'ifatin jama'a daga cikinsu wa makasal baku na saura kuma su zauna su yi karatu wa'yan su zama sojoji ko wa'yan su tafi kaza din kasuwancin wa'yan su tafi waje kaza wa'yan su kuma su zauna su yi karatu su zauna ku kuma wa'yannan da kuka tafi wajen sana'a din nan ku kun ɗauke wa wa'yannan nasu aikin su ma ai dole ne ai suna ci su ma ko dole ne su je su nemo su kuma yanzu duk a da wajen neman shi kenan ya za a yi da karatuka su kuma suka zauna to ku kuma yanzu ya ku ɗauke musu wato abin rayuwa ku taimake su a ciki su kuma yanzu ai kuma ya dace ku zauna ku karatun yanzu duk aka zauna wajen karatun kuma me za a ci yawa to su kuma sai su ɗauke muku wa'azi dan Allah su shiryar da ku abu mai kyau yadda za ku bi Allah dan Allah ba da kallon abin da yake hannunku ba ba da bakin ciki ba ba da hasada ba a ce yankan kai ne kaza kaza kaza kaza duk dai zage zage irin wanda kake hasada duka ba kowa ya taimaki kowa ko yawa to me yasa wayansu ba su tafi can wajen yaƙe yaƙen su ba ko wayansu su fita wajen kasuwancin su wayansu kuma su zauna su karatu cikin addini liyatafaqahu su wa'anda suka zauna din ai almaki suna inda suka zauna din kidina a cikin addini wali yanziru qamahum su wato karantar da mutanen su kuma izarar da idan idan suka dawo min algazu daga yakukuwan nasu ko daga kasuwancin nasu bisa alimihin da karantar da su mata mata allamu abin da suka karance shi min alahkam daga hukunce hukunce la'allahum yahzaruna ko wato iqabal lahi ko sa ji tsoron wato hukuban Allah bintisali amri wa nahyi da bin horon Allah da haninsa duk ba nasu bane su biyun wa'annan wannan gado na annabi ba na wa'annan bane ba na wa'ancan bane ma gado ne na malamai masu aiki da iliminsu wa ya afaluna ma yumarun yawa su ne malaman nan da suke tsoron ubangijinsu ta sama da su ai wato mai rinjaye a kan su suke aikata abin da aka hore su da shi to wannan na malamai kenan wannan gado na duk bayin arrahmanu ubangiji arrahmanu ne ga sufofin bayin su ne allazina wa'annan da yamshuna suke tattakawa suke tafiya akan ƙasa da nutsuwa suna tafiya da nutsuwa wata wazi da kankan da kai ba tafiya da girman kai ba da ɗaga kunci innaka lan tablugal menene lan tabriqal arda in buga kafa kake kana takama Allah yake ba za ka huda mun ƙasan nan ba ta fi ka kwani in kuma ɗaga kunci ba za ɗaga kai Allah yake walan tablugal jibala kula ba za ka kai kafan dutse ba dai to na me wannan dai zauna a dan adam daga ka tafi akan kankan da kai kaza kaza suke tafiya wato bi sakinatu da nutsuwa wa tawazi da kankan da kai idan jahilai wa'anda ban san abin da suke ciki ba yan rigima suka zo musu da rigima suka yi musu magana bi ma ya kara huda da abin da suke ki sai su faɗa musu magana wanda za su kubuta da ita ba za su yi zunubi ba kuma ba su taso da rigima ba ku je dai ku kama gaban kowa ya ji da kansa sai ga dai suna faɗan magana mai kyau shi dai jahilin nan kullum dai shi zaka ji zage-zage da ɓatawa ba a yi ba kaza kaza shi kuma malamin da malami ne shi zaka ji magana mai nutsuwa kaza kaza ya lare shi to dole mana shi bai sani ba dole ya gaba da wanda ya sani an je kuma ya zo ya sani yaƙi babban sharri ma ya ce abun ma halaka ce da bai faɗi wannan ba kila ya iya zuwa ya nemi saninta sai ya ce lalace lalata ce kuma ya zama shine mai kawo ƙara a kotu kuma shine alƙalin shi ya ce abun ba shi da kyau kuma shi yawa abun hukunci duka baki ɗaya ba dai zamanin da ake ta ciki kenan ba to in jahilai suka gaya musu abin da ba sa so su kalu salama sai su faɗi ƙaulan faɗi wato yusallimu na fihi min al-ism da za su kuta daga zunubi ba za ka ji suna zage-zage ba su ma ba za ka ji suna faɗa irin na jahilin ba dan suka faɗi irin na jahilin su ma sun zama jahilan kenan da ana faɗa shehu mu shehu mazi da rabbi Allah yana cikin gida wai wai wani daga cikin azajirai yana tsoro to sai ya ji yara suna ta zage-zage a waje kaza kaza kaza sai ce waye anan ne ma'ana yana nufin a tsoro sai ce ni ne sai to hana yaran nan mana masu sai ce kai kun ci kaza kaza ita to sai ka ji su sai to sai ka ji su ai kai ma ka zama su to shi ma malamin ko su ma bayan arrahman din in suka daga ta mai zage-zage kuma aka ta zage ai kuma duk an zama daya da haka ma abin sai ya rikice wa jahiliya sai kai duk tsaye ne kowa so yake kare kansa duka baki daya to والذين يبيتون لربهم wato su dai ibadar rahmanin nan su ne wa'anda suke kwana ga ubangijinsu sujjadan wato suna masu sujjada kuma suna tsaye ma'ana suna sallah da daddare iya karfinsu sallah da daddare nan iya karfinta ko dai raka'a goma ko dai raka'a ashirin ko iya karfin ka dai ko shafa'i da wuturin ma kai kayi sallar dare in ma ba za ka iya ba ka yi sallar isha a cikin jama'a kai sallar asuba a cikin jama'a Allah ya rubuta ka kwana kana sallah in dai kai sallar isha a jami'i in dai kai sallar asuba a jami'i to ka kwana kana sallah amma kuma dan ka kana kana nafila kana ta sallah ba kai sallar isha a jami'i ba lalata kila ma ba kai isha ba ko ba kai asuba ba kuma ba ji to ai wannan gwara ma ka kwanta gara ma ikon ciyarka da daddare shi ga nan asuba sai kaza kaza amma mazaje waɗanda an yi isha a jam'i an yi asuba a jam'i kuma an kwana ana sallah an kwana ana sallah to kuma ko raka'a bi kai dai cikin ga Allah yayi duk gaba kiya to amma baka san mazaje na nan gaban ka to shine wanda suke kwana wato to wa'ansu kuma 'yan tafakkuri ne kwana suke cikin tafakkuri wa'yansu 'yan zikiri ne kwana suke kowa dai gashi nan hanyoyinsu kowa kaza kaza yadda abu to su ne wanda suke kwana wato masu sallah da daddare والذين يقولون su ne masu cewa suna yin addu'a ربنا اصرف عنا عذاب جهنم Allah ka kautan mana da azabar wuta إن عذابها كان غراما ita azabar wuta din nan ta zama mai lazunta ce ga mutane ba ta banin yan adam to Allah ka ce ka isan mana ita إنها ساعة ba mu da karfin da za mu ture ta to Allah kai ka ture mana ita إنها ساعة مستقرا ita wato wuta bisat wato ta yi muni mustaqaran ta zama nan ne matabbaci wa mu'aman ta zama nan ne wajen zama والذين إذا أنفقوا su ibadur rahman nan su ne wa'anda in sun ciyar لم يسرفوا in sun ciyar abu sa iyalinsu ba za su yi barna ba ولم يقتلوا kuma ba za su tauye wa iyalinsu ba ba su yi barna har shinkafa ta dinga toshe kwata da kaza kaza ga makota ko hatsin da za su ci babu amma ga ku shinkafa ce ma ta toshe kwata kaza kaza kaza kaga irin waɗannan ko to wannan barna kenan kuma ba su ba su daure hannu ba iyali suna neman abu ga Allah ya bayar amma iyali ba kowa kaga mai halin nema amma dan ya je tafi gidan talaka yana je yana ci ko to ba su zama wannan ba ma'ana dai a zama tsakatsaki kakka ɗaure wa iyalanka kakka yi musu rowa kar kuma kai almubazzaranci zama tsakatsaki dai ake nufi ba su kuma wato ɗaure hannu ba su kuntata wa iyalan ba وكان بين ذلك قواما ai su masu ciyar da iyalin nan sun zamanto wato bai na zalika tsakanin wato almubazzarancin da ɗaurewa tsawama sun tafi a tsakiya tsakatsaki kenan
والذين لا يدعون مع الله إلها su آخر.
ibadun rahmanu su ne wanda ba sa kiran ilahan akira wani ubangiji tare da Allah ga Allah ga wani ubangiji su biyu ولا ai يقتلون babu mamala sai Allah tabaraka wata'ala to ولا يقتلون النفس ba sa kashe rai التي حرم الله wacce Allah ya haramta duk wanda kaga yana kashewa ba ibadun rahmanu bane duk wanda kaga ya hada Allah da wani ba ibadun rahmanu bane da wasu abubuwan nan duk ko to إلا بالعكس sai dai da gaskiya in ta kashe a kashe ta da kuma duk hukunce hukunta na fiqhu ga sunan ولا يزنون su ibadar rahman ba ta zina sai dai su je su yi aure illallamam sai dai kallo na ido zina ido kallo zina hanci shaka zina hannu tabawa zina kafa tafiya zina jiki gogayya in farji in azzakari ya shiga cikin farji duk wannan zina ta yi gaskiya in ba a yi lalata ba duk ta yi ƙarya sai a yi istighfari haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma da haka wanda ba wanda zai sha eh? ba wanda zai sha to ba ba sa yin zina ومن يفعل ذلك wanda ya aikata wa'annan abubuwa uku da muka faɗa يلقى أثاما يدعون مع الله إلها آخر يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يزني تو إن سكا أيكا تونن يلقى أثاما زي هدوا تو دا أقوبة إذا أفل ولا عذاب لا أن ننكا مسا عذابا يوم رانا القيامة تاشين قيامة ويخلد fi wa ya kalidu fihi muhana zai dawama a cikinsa kuma abun wulakantawa wulakantacce إلا من تاب sai wanda ya tuba آمن ko ya yi wa'annan ɗin amma ya tuba ya yi imani وعمل عملا صالحا ya aikata aiki mai kyau kuma ya zama bawan Allah kuma ya ta aiki mai kyau tun ana zagin ana da ranar shi na wai mutum banza wai yanzu an zama na Allah tun kuma ana kuma yan ananan maganganu ba kai mutumin fa da gaske yake wallahi sai ya dage fa sai kuma wata ana ce to kuma yau shine babban wace kaza kaza to sai wanda ya tuba ya ya imani kuma ya kama aiki mai kyau أولئك يبدل الله sai ya atihim hasana to Allah sai ya canja duk munayen ayyukan nasu duk zunuban ma sai Allah ya canja su zaman to hasanatin kyawawa bil akhirati al ahira وكان الله غفورا رحيما kuma ba a so mutum ya ta daura ya ta gulma ya ta da da fa shine ne kaza to kai kuma yanzu ka fada cikin laifin shi ya fita kai mutum ya fada a ba ruwanka wani ya zo wani ya zo jan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace wato wani ne ya zo auren ƴata to kuma ka san an ce wai kan mutum ya ga aibi ya koyi ko ta taɓa yin lalata kuma ga shi ha- na ga sai na ya ce ka ci duka kuwa ka ci duka kuwa Allah ya rufe asirin abu ina ruwanka Allah aure ka ba shi ba ba wai mutum ya kuma ai tsoron Allah nake ai dole sai wai ga ma wannan ne tsoron Allah yayi gugul mace na Allah ya rufe asiri ka tona wai ga ma wannan ne tsoron Allah ha? Hmm? to وكان الله غفورا رحيما Ubangiji ya kasance mai yawan gafara ne mai jin kai kuma lam yazal muttasiban bi zalika har abada ba zai kushe ba haka nan yake tabaraka wa ta'ala ومن تاب duk wanda ya tu ya tuba وعمل صالحا ya aikata aiki mai kyau فإنه يتوب ila Allah mataba to wannan kuma ba irin wancan bane wa man ta wannan da ya na tuba daga zunubi na kaza kaza ka ji hukuncin sa to wa man ta wanda kuma yana tubabban kuma ya kuma kama hanya Allah ya koma ga Allah wa amila salihan kuma yanzu ya ta aiki mai kyau cikin saduwarsa da Allah na imani fa innahu yatubu ila Allah mataba ai wannan raja'a ila Allah ya koma zuwa ga Allah komawa yanzu kuma ubangijin ne sakamakon sa wannan ko mukamin imani kenan mukamin isani kenan ha Qur'ani yake tafiya da wayannan mukamai والذين لا يشهدون الزور su ne wa'anda ba sa shaidar ƙarya وإذا مروا باللغو idan suka shige kuma billagwi da magana wato ta banza مروا a- كراما ana gaya musu magana banza shi ke nan marru kirama sai su shige sun kau da kai ma su kamar ma ba su ji ba wani ka ji gurin ce ke gale shi ya kai wata ranar an ce ma ba zai yi ba shi ke nan su shige ba suka ci ba ne eh? ko in sun shige da wajen ba tsaga shi ga su kau da kansu haka wani ba su ga me ake yi ba dubu ba wannan ne a gaban su ba a zuci kuma a sai ne su san duk me hikima duka baki daya hmm? to والذين إذا ذكروا بآياتنا su ne wa'anda an an musu wa'azi da ayoyin ubangijinsu shine alkur'ani لم يكروا عليها ba za su haɗe a kanta ba صما وعميانا suna masu toshe kunne suna masu rufe idan su a'a yanzu ya kiru za su haɗe sami ina suna masu ji nazirina suna masu gani wato mun tafi ina biya suna masu amfanuwa da ita والذين يقولون su ne masu cewa ربنا هب لنا من Ma'ana أزواجنا 'yan addu'a ne za ka ga da'iman suna ɗaga hannu suna cewa rabbana ya ubangijinmu hablana min azwajina ka ba mu daga mataye mu ai Allah ka ba mu mataye na aure وذرياتنا Allah ka ba mu ƴaƴa zuriyan mu قرة أعين wa'anda za su zama sanyin idan mu ne wanda duk idan mu za ta yi ta jin daɗin ta kalla وجعلنا للمتقين ma'ana me ya sanyin ido cewa duk waɗannan masu bin ka ne ba wai wani fari ko kyan jiki ko wannan duk zancen banza ne in makiyin Allah ne ka- ka mutu ka- ka- ka- kuka kake yi ba wani abu ba a'a waɗanda suka bi Allah suka ji matar ta zamanto mai sanya mai bin Allah ce kuma mai bin doka auren ka ce shi ka zama ma sanyi ido dan na ke zama mai bin Allah ne ba kangarare ba amma ko farin ne ko mai kyau ko ba ka za ka ɗaɗɗaure shi ka je ka kai wajen yan sanda ba ya ga ba waya jikin ake nufi ba to
وجعلنا للمتقين إماما Allah ka sanya mu jagorori na alheri ga masu tsoronka أولئك يجزون الغرفة to masu wannan masu wannan su ne wa'anda ake saka musu da benaye a aljanna darajoji maɗaukaka fil jannata aljanna بما صبروا saboda abin da suka yi haƙuri وإلى kaji dai haƙuri haƙuri saboda sun yi haƙuri وإلى ai sun yi haƙuri abu ala da'atin lahi abu sabon Allah ko Allah ya kiyaye kuma sifa bata same su ba amma sun yi haƙuri sun ba Allah shi ma ba haƙuri ne sun yi haƙuri وإلى الثورة فيها تهية su وسلاما wato ake bawa a cikin gidajen nan nasu na aljannan nan wato ake ba su waye yake ba su ubangiji yake ba su hadiyoyi kullum Allah yana aika musu da sako da kuma gaisuwa to fa ina gaishe su ga wannan a ƙara a ƙara ta wasu ɗan mala'iku خالدين فيها wato suna karɓa cikin ta tahiyyatan wato kyauta wa salaman da wato gaisuwa min Allah daga Allah bin wasatatul mala'ikatu ta hanyar mala'iku za su dawoma kuma cikin wannan حسنة مستقرة wa muƙama kai wajen zama ya zama haka kullum sai dai a dinga ku kai masa kuma a ce ana gaishe shi ga wajen mai kyau ai ba Allah ya mana Allah ka annabi duniya da lahira ko to lalle wajen zama yayi dadi إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون مم.
أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون إن الذين هم من خشية ربهم wata wata aya ta kuma bayyana mu wato ibadun rahamani innal ladina kago innan da hum su min kashiyat rabbihim saboda tsoron ubangijin su مشفقون masu tsoron azabarsa ne والذين هم بآيات ربهم su ne wa'annan wato suka yi imani da ayatun rabbihim da ayoyin ubangijin su shine qur'ani saddukuna ai sun gaskata والذين هم بربهم لا يشركون su ne wa'anda ba su tara wani da ubangijin su ba والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم su ne masu yin kyauta ko masu sadaka yi suna suke bayar da ma a tau abin da suka bayar ai a tau suka bayar mina sadakatu na daga sadaka wal amali salihati da aiki managarci وقلوبهم وجلة zuciyansu duk da gashi sun ba din amma zuciyar tana nan cikin tsoro suna Allah ka karba Allah ka karba ce kai wani ai kai mai kyauta ka ce kai wa ya gaya ma Allah ya karba kai dai addu'a Allah ya karba ga alherin suna yi ga aikin ibada suna yi amma duk ba su sa su girman ka tsoro ma su ga Allah dai ya karba Allah ya karba dan su san Allah tabaraka wa ta'ala amma Allah karimi ne Allah mai girma ne zai karba amma dai su dai bai wannan bai sakaci har abin ya kai riya kuma abin da ya lalace ba wato zuciyarsu na tsoro أنهم إلى ربهم راجعون kuma su masu komawa ne zuwa ubangijinsu أولئك يسارقون في الخيرات waɗannan masu irin wannan su ne masu tsere a cikin alkhairi وهم لها سابقون kuma su za su ci su za su tsere su wato su za su kai na farko in ji ubangiji وهؤلاء wa'annan هم ورثة النبي صلى su الله ne عليه magadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko ba ƴaƴansa bane وهم الأهداف wato su ne abun nufi ma المؤتردة wato su ne abun nufi wato almu'tarizatu su ne ababen bujurowa أمام السهان abu sagaban kibiyoyi وهم الأغراض المنسوبة wato su ne karan barawan da aka kafa su أمام النبي ne ba da abu sa- a gaban harbin masifu wato eh, za ka eh, mai koya- mai koyan harbi sai zai ajiye wani abu eh, wanda zai dinga harba ɗin to na shi ne karan eh, shi ne karan bara wanda wanda ya koya to irin wannan ba Allah su ne wanda Allah ya ajiye wanda dai wannan masu za ka tana ta samu dan dai Allah ya gwada su kuma Allah ya wanke su din kuma wata masifan ma ta halittar ta sama su suke daukewa albarkan su ma wani bala'i yake zuwa kana albarkan su wani bala'i yake su ko sun shashi tashi nan to واللهوم السائقة wato su ne nama mai dadin tauna mai dadin ha- hadiya أمام انقباض السرور a bus- a- a gaban wato sulmiyo wannan na tsuntsaye المتلكفة mai fauta واتباع الدار wa- wa- wato a gaban wato gaggafa da miki wasu ba su ne wato namun dawa wato zakoki والأبدار mai ƙarfi المختلفة wato ita ma mai farauta mai bauta wadda take ci da barcanta da haƙoranta وهم الذين قالوا ربنا الله su ne wa'anda suka ce ubangijinmu shine Allah da بقلوبهم zukatansu da وألسنتهم harshenansu ثم استقاموا sannan suka daidaita akan hanya bi jawarihin da gabansu da وسلوكهم bin hanyarsu ga ma'arifa ta cika zuciya ga kuma ibada kamar ba su san komai ba وقد ظهر ندم هؤلاء الصالحين sauraron wa'annan bayin Allah ya bayyana منذ العهد الراشدين tun zamanin wato shari'a tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ga irin su الذي عمل الشؤلة wanda ya dau wato tsosa ne wato fitila mai المضيئة haske أزاها الغيوم wa azahal guyuma wato ya yaye wato ha- duhu wato duhun hadiri المتراكمة wadda ta hau juna mai duhu a ce ai gari yayi baki kirin gashi ma'ana hadiri ya ya, ya taru kenan to ya yaye irin wannan وذلل الثعاب amma wai karin magana ne ba hadirin ake nufi ba wai wai barna da waye wadda ta sa duniya ta yi baki wanda su suka haskaka suka haskaka waje suka haskaka duniya ma'ana Hmm?
وذلل الثعاب su suka hore duk wani tsanani المتنافرة wanda ya rarrabu kan ƙasa ودعا إلى سبيل ربه sai ya kira zuwa hanyar ubangijinsa da بحكمته hikima wato ilimi da daidai والموئدة الحسنة da wa'azi mai kyau امتدادا للعهد النبوي wato tahowa ne miƙowa ne tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama إلى أبد الذي al'abaki mai ƙanshi الذي ربط الأرض بالسماء zamanin nan na manzon Allah da ya haɗa mana sama da ƙasa ga mu a a ƙasa amma kuma ana karɓar lamarin sama gashi ana ganin wahayin sama na zuwa في ظل التوحيد wato a inuwan nan na kaɗaita Allah da والإنابة komawa izuwa gare shi da والمحبة soyayya والتدعية wato da layya cikin kai dan dan uwanka shi ya tsira da والإخاء abota- abokantaka da والإيصال fifitawa ومرضاة da الله neman yardan Allah haka za ka ga zamanin annabi yake duk wanda suke wannan zamanin haka za ka gansu to وتطبيقا للعلاقات القائمة wato da tabbatarwa da wannan alaka da take tsaye بين المخلوق tsakanin abin halitta da ubangijinsa alaka ce mai kyau tsakaninsu والمعبود وعابده da, da abun bautawa da mai bautan gaba daya منذ ظهر هؤلاء tun الصالحون da wa'annan bayin Allah suka bayyana أخذوا لسهمين suka ɗaura biyu كبيرا- كبيرين manya من ميراث نب- نبيه daga gadon annabi sallallahu alaihi wa sallama da باعتبارهم sufanta su ذكور الأمة su ne المعاصرة mazajen al'umma dan su suka bi Allah wanda bai buku ko namiji ne mace ne ita kuma mace ta bi Allah ko mace ce ita ce namijin kuma wannan to mhm.
وللذكر مثل حظ الأنثيين hikimar wannan aya da ta ce namiji yana da rabon mace biyu to tunda su ne bayin Allah to suna da rabo biyu فقد sai فاختصوا suka keɓantu وعدهم su kaɗai لسان الدعوة إلى da الله rabon kira zuwa ga Allah على بصيرة kuma akan basira suke akan sani suke akan ilimi suke ba akan hauka kawai an san ce kira da Allah yana da daɗi wa- wa'azi mai kyau ne eh, amru bil ma'ruf mai kyau ne kowane gaula ma ya tashi ya amru bil ma'ruf zai yi kuma bai san meye ma'ruf kuma bai san meye kuma mara ma'ruf din ba ai kenan wannan da ka bi shi wuta za ku yi ba wai amru bil ma'ruf ba ne amru bil ma'ruf akwai abu mai kyau wanda wannan kowa ya sani yanzu ga yara suna faɗa akan hanya ko ga wani yaro yana zalunta wani wannan sai kai ilimi kai kai- kai ka fiya ga nan sai kai amru bin aka hana kaza amma kuma ka ce abu halak ne abu haram ne wannan haka kai zaka ga- zaka faɗi wannan a sai kai ilimin abu wannan kuma sai kai ilimin abu to والإنابة إلى da الله koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala والاستسلام da miƙa man wuya da haƙuri cikin wa- wato aikinsa تمشيا مع الأمر الإلهي tafiya ne tare da horon Allah tabaraka wa ta'ala وأنيبوا إلى ربكم wa aslimu lahu haka ubangiji ya hore mu to وأنيبوا إلى ku ربكم koma uban- ga ubangijin ku ku yi ma'arifa وأسلموا sannan ku miƙa mai wuya kuma sai yanda ya yi وقتصوا لهم su suka keɓantu kuma su kaɗai لسان الابتلاءات da kibiyar wato jarrabe-jarrabe والصبر kuma da haƙuri وصبروا على فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتيهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله مم.
فصبروا ubangiji ya ce suka yi haƙuri على ما a كذبوا bisa ƙaryata su da aka yi وأوذوا da cutarsu da aka yi حتى أتاه har نصرنا taimakon shi har taimakon mu ya zo musu ولا مبدل لكلماته ba mai canjawa ga kalmar Allah haka alkawarin Allah yake تأتيا بالأنبياء الكرام su koyi ne da annabawa masu girma والرسل الأعلام da ma'aika masu girma dai حتى إذا استيأس الرسل wa zannu annahum qad kuzibu da جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين يوه.
حتى إذا استيأس الرسل ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari zai zuzzubo abubuwa wato annabawan nan su ci wuya hatta idan sai asar rusula han annabawan nan suka ɗebe zato wato suka ɗebe zato وظنوا أنهم قد كذبوا suka yaƙini cewa yanzu kam an ƙaryata su kuma yanzu kam ba wani mai musulunci ba wanda zai musulunta جاءهم نصرنا sai taimako wa- wato s- annahum qad kuzibu ai takziban ai an ƙaryata su ƙaryatawa la imana ba'dahu da ba wanda zai imani ja'ahun nasruna sai taimakon mu yazo musu فننجي من نشاء sai mu tserar da wanda muka ga dama wani ko mu kyale shi ma a kashe shi ba wani abu bane malam ladan sai na ya tafi ga Allah Allah ka ولا tsayar da mu.
يرد بأسنا عن القوم المجرمين ba wanda yake juyar da azaban mu ga mutane mujrimai masu laifi su ne mushrikai su din ma da suka yi ba shi- ba ba wai sun sha bane ba fa an gwada wancan dai shi ya sha amma su kuma da aka yi gwajin da su su kuma ba su sha ba a'udhu billahi to kan mutum ya yarda da shi Allah yake gwada wani mumini shi da shi za a yi ta cinna wani mumini bala'i ana ta gwada shi wancan ya sha shi kuma da aka yi aikin da shi a kalle shi da laifin shi kuma bai sha ba Allah ya kiyaye
ففي كاشف الإنعام ya zo a cikin littafin kashiful ilbasu عن فائدة الختم أبي العباس gaba- da sanin failan nan ta katimul abbasi أورد الشيخ إبراهيم رضي shehu الله kura radiyallahu ta'ala anhu ya kawo عن الرماي wato magana ga mai littafin rimahu ne shehu mu shehu umar rufuti radiyallahu anhu ما نفسه ga abin da mai rimahu ya faɗa
وفي البحر الموجود ya zo a littafi baharul maurudi كذا علينا العاد an riki wato alkawari a gare mu أن نوسنا أنفسنا mu wato shirya kanmu an riƙe alkawari wato duk na Allah da ya ce shi na Allah ne to ya shirya kansa إذا طلبنا in dai muna so أن نكون من من يجب mu zamanto muna daga cikin rundunar Allah عز وجل mai girma da ɗaukaka على تحمل البلايا a me za mu shirya kanmu wato a ɗaukan bala'ai mu dinga ɗauka da haƙuri والرهن wato da masifu dai وكثرة الإنكار علينا da yawan yi mana musu wato da sha- yawan yi mana musu ka ji kan inkari ga sunan ta ko'ina ƙarya yake kaza kaza kaza ɗan rigima ne ga sunan ta ko'ina ممن عرفنا wanda muka sani وممن لم يعرفنا da wanda ma bai san mu ba amma ya san sharri dai in yana ba wani bai taɓa sanin ka ba ma bai taɓa sanin ma me kake amma in ya dinga ba da labar haka aka ce me sharri ne me ka sai ya faɗi bala'ai wajen dubu shi bai san ka ba, bai san ba aikin ka ba, amma dai ya san ya iya ma sharri Eh? to an an rika alƙawari a gare mu cewa mu yi haƙuri ذلك لأنه لا بد لكل أحد wai duk wannan abu da ake faɗa wai me ya jawo haka ne wai abu dalili ba makawa ga kowane ɗaya أراد الحق da تعالى yake son ubangiji ta ba ba makawa ga kowane mutum da alhaku ubangiji arada istifa'ahu yake so ya zaɓe shi أن يحصل له شيء من ذلك wani abu da irin wannan bala'ai dole sai ya same shi in dai Allah yana so ya zaɓe ka shi kaga irin wannan ko kaɗan ko mai yawa Allah ya mana da sauki eh? Eh?
شاء أو أبى ka so ko baka so ba ma ai yanzu ba ba kanka bane me kai ne ya so ثم لا يخفى عليك يا أخي sannan bai kuya a gare ka ba ya kai dan uwana sufi أن سبب وقوع غالب الناس wai sababin wato cin mutuncin tilin mutane ga bayin Allah في أراد الكون sabida wato sababin cin mutuncin wato waliyan da suke yi kauna ahadihim وكون أحدهم kasancewa ɗaya daga cikin su wa'annan yancin mutuncin يدرب أن يكون من آل أدرك yana so ya zama ɗan halarar Allah ita fa halarar ta ce ta ki وهو يحرمه shi ku ana haramta shi shiga an ce ba zai shiga ba to ai kike na yace to to shi wannan da ya shiga sai na fitar da shi ba haka ya faru da iblis ba shi iblis an ce an yi fushi da shi adamu an ce an yadda shi ce to wallahi la hatan kan nazariyatu ba dai wayan da ka yadda da adamu ni ka ai sai na koro shi ma kuma ba wai shiga abin lati sai na bi zuriya sama to shi ne so ya zama na Allah ka zama na Allah dinnan abu ne mai sauki duk wannan maganar su walitta din nan suke duk abu ne mai sauki ga sunan araha je ya karba duk ba na so mu ni ba zan bukato mai kashi ba to kai baka bi shi ba ga wannan ya bi Allah ya masa wa'ansu irin ilimai ko ilimin sararin ma sai ka san ya fi ka bare kuma ilimai na boye to kuma gawo kana ƙarya ne rafanai ne suke karantar da shi aljanna to kai ma da kara ba su karantar da kai mana in abin mai sauki ne duka ba kaza kaza kuma ka ga ai a ji ilimin banza ne ilimin lokacin ne ya taso wannan tun da ka san ilimin banza ne ba kaza kaza to shi kenan dalili shi yana so ya zama na halaran Allah halarar taki an koro shi to shi kenan fa zai daura wa kuma waɗanda suke ciki mayaki kuma yanzu hasada ne dai duk ka duba abin to وهو يعلم دخولها wato ana haramta shi shiga ta على من يرى المقام ba ba wai shi ba ma duk ma mai riyan wa- wato wa- wato duk ma mai mai cewa ta burgewa mai sanya burge ita halarar za ta ana yin shiga عند الكلمة ita ba zancen burgewa ne wajen halitta ba ba zancen abu ba zancen burgewa ba ne a'a ka bi mata yadda take so ko dan riya ko dan wato burgewa عند الكلمة wajen halitta gaba daya ولذلك to dan Allah su waɗanda suke taron da shi ya musu maganin kar su dinga birgewa din ma kan mazancen birgewa ta zo zuciyarsu kar su dinga yin riyan ma sai to dan ya maganin wannan يسلط الله تعالى على أهلهم الخرقة sai ya cinno halittan a kan su bayin Allah da bala'i yanzu ma ba wai zancen birgewa bane yanzu zancen ka kubutar da kanka kake kafiri ne kai kawai to ga yanzu ai ba zancen birgewa yanzu abinda akai ke nema kai wallahi ba kafiri wallahi musulmi ne qur'ani yace kaza kaza kaza amma yanzu wai kubutar yanzu ba zancen birgewa ma sai zancen ka kubuce yanzu to guri wato sai Allah ya ɗora bayinsa a kan su ala ahadihim a bisa ɗayansu wato alkalka bizuru su dinga yi musu ƙarya والبهتان da ƙago ƙarya وتمزيق الأعراض da keta mutuncinsu حتى يسير hash- hashi wannan bawan Allah ya zamanto لا يركن لأهل baya dogara ga wani duk inda ya dan jingina sai ya ji abin nan ma ya fi bala'i kaga manzo Allah zai muka karanta ko da makan ta wai sai ya fita sakifu wai dan aje wai ko za a samu a can sai bala'in sakifu ma ya fi na maka shi da kansa ya ce na tuba Allah in dai ba fushi kai da to na dawo ya dawo kuma makan ba da maka da ba bu ta kai ka ban mu ba za ka shiga ba sai da ya nemi juwarin mut'amu bin adiyu sannan ya ce to wallahi na shigo da shi duk wanda ya taba shi yanzu kuma ni ya taba don haka in ka bar wancan din ma in ka ji ba daɗi a wajen wancan din ma haƙura in ka canja shin ma kila wanda za ka je wajensa kuma ya fi bala'i duka baki ɗaya
دون الله تعالى wato in dai ba dogara ya ga Allah tabaraka wa ta'ala ba فإذا- فإذا كان ذلك to idan wato bawan Allah ya ji haka bala'i ta can a kauro shi can can a bugo shi can kuma اعتمد على الله sai ya dogara ga Allah ya yanzu wallahi ba ruwa na da kowa kai ni yanzu wallahi na dogara ga Allah ka za sai Allah haka nake so maso maso to kuma in yi wannan to kuma sai Allah ya ta- ya dawo da bayin kuma sai bayin kuma yanzu su dawo kuma su zauna lafiya da shi dama tsoro ake yi karya ba Allah Allah tsoro ya kai ya bashi ya bi su amma yanzu tun da ya kai wannan matsayin kuma yanzu bai bai damu da aibe shi ba bai damu da a zarge shi ba wai fa na Allah ba a kira kan mutum ya je zo da lalata ya ce an yi ban damu da a zarge ni ba a'a ba kai ake nufi ba Hmm? na Allah ake nufi Hmm? to in ya zama haka shikenan to kuma yanzu sai Allah ya dawo ma kuma zai a zama bakarage a zama kaza ko i- ana girma shi ko ina kafin ya mutu sai a kuma dawo da bala'i dan kuma dai ya mutu yana hakuri duk ga baki da Allah kai mana mai kyau so ضرورة wato alaruri وطلب المقام عنده wato yanzu sai ya koma zuwa wajen Allah na larura dan ba inda zai je ka kuma wani kuma da zai je eh kuma an koma ga Allah na dole to وطلب المقام عنده sai ya nemi burgewa a wajen Allah saboda duk mutanen da zai burge musu duk bai burge su ba وهناك يؤتيه الله da a- to sai Allah ya bashi duk abin da yake so ثم يتر ثم يتر يترقى بعد ذلك sannan ya hau kan darajoji bayan haka في درجات التقرب cikin darajar kusanci da Allah إلى المعلي i- zuwa mahallin allazi qasamahu Allahu lahu da Allah ya raba ya bashi sai ya hau kuma mukamin da Allah ya shirya masa وما دام To الأمر kaga yanzu da zai gane su mutanen nan ma abin yayi musu godiya ne bala'in nan nasu shi ya shi ya koro shi zuwa ya zai samu wannan mukamin da yake nema da ba su haka ba da bai samu wannan mukamin ba hmm? da haka wani wale Allah ya saka yan uwan mu da alkai su suka kora mu muka samu abin da muke kai eh? to wa ma dama al-abdu muddin dai bawan Allah yadlubu maqaman inda al-kalbi yana neman mukami wajen mutane ma'ana yana neman burgewa wajen mutane huwa ma'ajuhu to shi tsararre ne da Allah ba zai shiga halaran Allah ba wa kullu mazada fi sifati duk lokacin da ya ƙara cikin wato neman wa cikin sufofin nan nasa al-kadithati mummuna wa zayada hujuban wato me wa'annan sufofi mummuna sanya burge mutane ta zaya da hujuban sai ya ƙara tsarewa tsakaninsa da Allah hatta annahu Har- rubbama yuhdahu har cewa shi da kila ma a tsare shi da Allah anillahi ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala sab'ina alfa hijabi a sa shamaki dubu saba'in tsakaninsa da Allah aw akthara kai ya fi haka ma wa qala shi wannan dai bawan wakalawa shi wannan bawan Allah dai ya ce wane ne Aliyu Kawasu ne ko? Hmm.
sami'tu aliyar kawasa Na ji Aliyu Kawasu yana cewa rahimahullahu ta'ala Allah ya rahamshe da Aliyu Kawasu babba ne cikin waliyai.
yaqulu Yana cewa la yastatila haqqu ta'ala Ubangiji Ubangiji ba zai zaɓi bawa ba hatta tatahazzaba alayhi shayatinul insu wal jinni sai shaidanun mutane da aljanu sun haɗe ma kai sun taso mata bala'i sai an mata tarkiya ba haka aka wa manzo Allah yakin kandaku ba ai tun da zira ce ta haɗe ma kai sai ga annabi kuma da saba ana kewaye kai kuma ana rabi ana haɗe to Allah zai zaɓa ba shi ma ya amma wannan tarkiya din gaba ɗaya da shaidanun mutane da shaidanun aljanu duk sai an hawo maka wanda ya sani da wanda bai sani ba to wayar muhu bizuri su jefe shi da ƙarya rubutani da ƙagen ƙarya bai za na faras nafsu idan ransa ta gudu daga wajensu ana da kalbi daga halitta ya gama shi ba ruwansa da su shi yanzu ya riƙe Allah wa zara la yarkan ila ahli ya zama baya dogara da ɗaya anhum daga cikinsu istafahu sai Allah ta baraka wa ta'ala ya zaɓe shi wa qala yace kuma shi Aliyu Kawasu din nan wa kana sayyidi abu al-hasan ash-shazali Abul Hasan Shazali babban wali yana cewa rahimahullahu Allah ya rahamshe da Shazali yaqulu yana cewa ma alima Allah ta'ala yayin da Allah ya sani ma za yaqulu an-nasu abinda mutane za su faɗa bi anbiya'i cikin annabawansa asfiya'i da zaɓaɓɓunsa min az-zuri wal buhur na daga ƙarya da ƙagenta ala ala qaumin sai bishaqati Allah ya hukunta waɗansu bayinsa da tsiya Allah ya kiyaye mu وجعلوا له زوجة suka ce shi ma yana da mata ولدا shi ma yana da ɗa فقالوا suka يد ce الله مغلولة hannun Allah ma yanzu an ɗaure ɗaurarriya ce ma ba komai ma a ciki gashi ana ta fama da talauci da yana da shi da ya miƙo ونحو suka ذلك da makamancin wannan to ga hmm.
حتى إذا جاء تزرع الولي har wato in wato rashin ikon wali ya faru wali ya ga yanzu dai ya an an rinjaye shi ba shi da abin da zai yi مثلا a misali من كل- من ك- من كلامك saboda wata magana kila biyu da aka faɗa a cikinsa نادته هواتف a awatibul haƙi sai wato mai kira is- na Allah din nan ya kirawo shi ilhama in annabi ne yanzu sai wahayi ya sauka in wali ne kuma yanzu ai mai ilhama a cikin zuciyarsa daga Allah عز وجل sai girma da ɗaukaka أمانك iswatun Allah ya ce masa yanzu za ka koyi da ni kai bawa na بربك yanzu ba za ka koyi da ubangijinka ba kai bawa na سبحانه sarki ya وتعالى tabbata a gare shi ya ɗaukaka وقد جعلوا له ni زوجة na halicce su amma yadda suka ni ma ba su kyale ni ba abin da ba na so yadda suka ce to ina da shi din mata ce na fi tsikin a ce mun ina da mata ko ina da abu ko ina da kika sai da suka ce ina da ita و- wa waladan sai da suka ce ina da ɗa wa qalu salisu salasa suka ce ma na ɗayan uku ne ونسبوا إلى ما لا يليق بجلاله suka subanta Allah suka dangana Allah zuwa abin da bai bai dace da ɗaukakansa ba تاركين في فضله gashi kuwa sun dulmiya cikin baiwan Allah din Allah yake ci da su yake sha da su yake numfasantar da su وأرواحهم بيده ga rayukansu ma a hannunsa in ya ga dama ya sai ya kwace ta amma duk da haka bai tsira ba فلا يسع ذلك الولي to in wali ya ji wannan ko annabi ya ji wannan bai ishe shi ba إلا التع- إلا التعسي sai koyi da ubangijin sa ya ga kuma ya hakuri ya hakuri zuciya kuma ya so Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba shi kenan an yi hakuri لربه عز وجل yawwa ila an kala da ubangijinsa mai girma da ɗaukaka إلى أن قال har dai wato ya- shazali yake faɗa وإذا تقرب وإذا تكسر wa iza ta karrara haza in wannan ya tabbatu a gare ka ka gane wannan karatu وثبت فهمه fi zihini ka fahimta duk wannan karatu ya fahimta a cikin kwakwalwarka فاعلم kai sani أن الرجل to a ce manzo Allah yayi gaskiya mutum ana jarrabar sa ne مبتلى على حسب a دينه bisa gwargwadon addinin sa كما تقدم ذكره kamar yadda ambatan sa ya gabata فلكل نبي dan haka ya zama kowane annabi وصديق ko kowane wali عدو yana da makiyi فقد كان لآدم إبليس annabi adamu dai ga babban makiyinsa nan hamu ƴaƴan adamu mun san shi har adamu ya mutu ma yau da shekara wajen dubu bakwai amma shi yana nan da rai an taɓa ganin bala'i irin wannan gara kai ka mutu gaban makiyin ko makiyin ya, ya mutu ya barka ko ka mutu dai ba zai fi ɗan shekaru kaza makiyin zai mutu amma banda na adamu ga shi nan har sai ran da ɗan adamu na ƙarshe mutu sannan zai mutu sai ce faɗa ya ƙare amma dai ɗan adamu yana nan faɗa bai ƙare ba to adamu an jarrabe shi da iblisu ولداود جالوت annabi dawudu kuma an jarrabe shi da jalutu ولإبراهيم نمرود annabi ibrahim an jarrabe shi da namrudu ولموسى فرعون musa kuma ga manyan banza nan fir'auna aka jarrabe shi da shi ولعيسى مبتلى bukutu nusar isa kuma aka jarrabe shi da bukutu nusaru والدجال ba a ƙare abun ba in ya dawo ƙarshen zamani ma zai tarar da wani makiyin kuma ƙerare da dujan na nan yana jiransa واليهود da yahudawa ma duk suna nan ma suna ɗan su za su fi dujar ɗin da ai duk dujar ɗin su ne ma duk ba wani abu ba to wai isan ma zamanin yana da rai zamanin kafin a ɗauke shi yau yana da rai kafin a ɗauke shi ya sha bala'in yahudawan da bukutun nusar babili kuma mutanen ƙasar babila can iraki farisawa ɗin da ji ya sha wahalar su aka ɗauke shi aka ce ƙarshen zamani zai dawo to wani ya dawo ƙarshen zamanin ma ba zaman lafiya za a yi ba dai dujar na nan kuma na jiransa to ولسيدنا محمد صلى الله عليه shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma أبو جهل aka Abu Jahil kenan annabi ya ce nasa nasa maki ma yafi kowanne dan Fir'auna da ya ga halaka neman gudu yayi kuma zai shi ko Abu Jahil ya ce to yanzu ma aka daura yanzu ma aka fara gabar bai fita ya bar wanda yake kiba irin annabi ko zai je lahira tare da wanda yake kiba irin annabi sallallahu alaihi wa sallama وغيره da wannan sa dai إلى أن قال har dai ya ce ولما كان الابتلاء yayin da jarraban nan ta zamo sharafan ɗaukaka ne جمع الله sai تعالى Allah ya haɗa su لتواسع هذه الأمة ga wato keɓantattun wannan al'umma ta manzon Allah.
من البلاء Allah ya haɗa mata bala'i والمهن da bala'i dai جميعا gaba ɗaya ما كان متفرقا abin da da rarrabuwa ya yi في الأمم السابقة a wancan al'umma ita ko wannan al'umma aka kawo mata shi gaba ɗaya بغلو درجاتهم da adawa ta ji a ɗan samu su wani bala'i ɗaya samudawa ɗaya uku ka su ka zama manzo Allah dan ɗaukar darajar su ko aka juyo musu shi gaba ɗaya gaba ɗaya saboda makololiyar darajar su وقد كان عبد الله بن الزبير Abdullahi ɗan Zubairu ya kasance farkon wanda aka haifa a Madina, jikan sayan na Abubakar, ɗan gani kashenin manzon Allah, hawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi bin Zubairu kenan.
كثير الخشوع Mai tsananin masu mai yawan kankan da kai ne a الصلاة cikin sallah in ya sada sallah ba za ka bambance tsakanin ginshikin masallacin da shi ba tsuntsaye har zo su sauka a kansa saboda tsayuwa in yi riko ba za ka manta wannan dan adam ne ko ba a manta duk irin wannan kankan da kai da yake a cikin Allah faqalu sai suka ce innahu mura'in kai dan yake nan sai dan a ce na Allah dan yake nan زان me zina ne ma ya ji ya gama zinarsa zai zo kuma ya wannan tsariya
وصفوا على رأسه ماء غنيما aka je aka tafaso ruwan zafi ma ya yi sujada aka zo aka fara a kansa وهو ساجد yana mai sujada ga Allah لا يشكر bai san bai ji ba ومكث زمنا ya tashi kuma amma kai ya bambace ya zauna zamani mai tsaho يتألم من رأسه yana jin ciwon kansa saboda wannan miki da yake kansa وكان لابن karshe ma dai hajjaji bin yusuf sakafi ma ya kashe shi ya datse kansa ya tafi sham da kan gangar jikin kuma ya tsire ta a ka'aba din wannan ka'aba din ya tsire ta a jirka ya ce wallahi ba zai sauke shi ba sai uwarsa ta zo ta ce a sauke shi ita wata ce ta zama nan asma'u ya ce sai na abubakar yanzu yana abubakar sai asma'u ita ce gaza sai da wajen shekara biyu a kyafa gashi na a- a a- a jirka a jikin ka'aba duk masu dawa bi wajen su za su shige kaza kaza wata rana baiwa Allah hatta makance ma saboda abu ta fito tana dawafi makauniya ce ta makance sai ta zo ta karo da katakon da yake tsira a ciki ta ce inna Allah wa inna me wannan aka ce katakon da ɗanki yake tsira a kai ne ta ce a kan katakon ya ce to shi ya kafa zama a kan doki kenan wannan mahayin doki ba zai sauka ba ne ana li hadal farisu an yarjila ya dace wannan mahayin doki ya sauka mana da aka ji a gaya masa yake a sako masa ɗanta da daddare ne aka sako da shi aka kawo mata aka kawo mata shi ta rungume shi an ce tsohuwa ce tuko saboda soyayya tsakanin uwa da an ce kafin gari ya waye nonon da ya kawo ka san girman uwa tsakanin dalla to shi dai wannan mai wannan ibada kaji yadda aka yi da shi to وكان لابن عباس رضي الله عنهما malamin al'umma din ma gaba daya wanda manzo Allah yake Allah ya sanar da shi ilimi da fassara Qur'ani Abdullahi bin Abbas hibrul ummata ake ce masa farfesan al'umman musulunci to Abdullahi dan Abbas ya kasance نافع بن الأزرق shi ma yana da babban maki sunansa nafi'u dan azraku shine shugaban fitinannin zamanin eh, nafi'u bin azraki يقول yana cewa إنه يفسر القرآن wai بغير علم wai abdullahi dan abbas yana fassara qur'ani ba da ilimi ba kawai ya zai lalata qur'ani abdullahi dan abbas ba almajirin manzon Allah ne sar annabi ma ne ma addu'a ya zauna da sayyidina ali ya shi kansa namiji ne ko bai zauna da kowa ba amma bai iya fassara qur'ani ba to kai da an ce baka iya kai ne kake jira to وكان لسعد بن أبي وقاص sarkin bakan annabi sallallahu alaihi wasallama na ukun musuluncin ma gaba ɗaya sa'ad bin abi waqasin بعد جهال الكوفة shi ma Allah ya haɗa shi da ba'arin jahilan kufa يوصونه suka dinga cutansa ويقولون suna cewa إنه لا يرسل an yi sa- bai iya ma sallah ba bai iya sallah ba Allah- da annabi ya zauna shi ne na ukun ya musulunta shi ne na ukun ya musulunta bayan sayan na abubakar sayan na ali shi ne na uku aka yi ta zama da shi bai shi bai zama ya yi hijiran nan ba ma aka yi hijiran madina yana tare da manzo Allah har annabin ya koma da shi ake kowace sallah amma wai bai iya sallah ba ko dai shi bai iya ba ganin dai annabin ne yana ya ci ya iya amma bai iya sallah ba وقد لفي أبو يزيد البستاني an kori Abu Yazid babban wali al-Bustami من بلده daga garinsa سبع مرات sau bakwai ana koransa بأمر الحسين و- بن عيسى da, da lamarin sarkin garin shine Husainu dan Isa لما تكلم أبو يزيد بعلوم yayin da Abu Yazid ya yi magana ilimai na ma'arifa لا أهل لآل لآل بلد mutan garin ba su iya ɗauka ba في مقامات الأنبياء ya faɗi makamomin annabawa da makamomin waliyai ولم يعد ولم ولم يعد al-Bustami ba a kirga Abu Yazid al-Bustami ba إلا بعد to الحسين.
walam yi idil bus abu ya zai busani da dawo garin su ba sai da ba- sai da sarkin ya rasu sai bayan wannan sarkin sannan ya dawo garin ثم بعد ذلك sannan bayan haka ألفه الناس sai mutane kuma suka kewaye shi suka saba da shi وأنزه suka girmama shi a haka ake in kai hakuri kuma ko ya rumo duk mutane an dawo Hmm?
وكذلك ذنون المصري haka babban wali zunnunul musiri wayannan fa da muke karanta nan duk maganar su ake faɗa fa a karatuka maganganun su ne ga sunan alisafai fa ake karantawa ba wai fa mutane ne da suke nesa da mu ba in dai za ka bi maganganun ilimi in dai maganar malamai za ka dinga ewa ba za ka bi maganganun su kake ebowa to haka zunnunul misiri أخرجوه من مصر an fitar da shi daga misira إلى بغداد zuwa bagadada ta iraki مؤيدا an ɗaure shi da da wato anfa مغلولا muka yadda an sa masa mari magalula an sa masa ankwa aka hadda tafi da shi har zuwa bagadad daga misira tafiya irin ta da وسافر معه آل مصر wa'ansu daga cikin mutanen misira suka raka shi يشهدون عليه في- zan da kashi suka yi suka ce zindiki ne ma kafiri ne sarki mun shaida da wannan kafiri ne ma ma'ana a kashe shi kenan
وأخرجوا محمد بن الفضل balki an fitar da muhammad dan fadlul balki من بلخ daga ƙasar Balka tana na Afghanistan yanzu ƙasa ce mai mai waliyan Allah ba a taɓa ƙasa mai waliyan Allah irin bar- irin barka Balka ba لكون مذهبه saboda mazhabarsa مذهب آل الحديث mazhabar yan hadisi ce من إجراء آيات- آيات الصفات gudanar da waɗannan ayoyi na sifofi kawai su bata a zahirinta sai ya ce yana da hannu ba ruwan mu kawai yana da shi ina abin da ake ta rigima da sauran yan hadisi ne yanzu ya ce ya zauna ba ruwan mu zama yayi kaza kaza to irin wai mazhabarsa kenan وأخبارها da ba da labarin ta على a ظاهرها bisa zahirin ta yadda take بلا تأويل zai mata wata fassara ta daban yadda aka faɗa ne ce wallahi ba ruwana yadda ya faɗa ni haka- haka yake Yau, ولا تجسس ba tare da bincike ba على علم الله a bisa تعالى ilimin Allah tabaraka wa ta'ala amma galibin malaman hadisi suna kan ash'ariyanci aka yi wa abin tawili dan dai ya zama girmama Allah da kaza kaza kaza to shi kuma wanda ya tafi ya sani amma a su wancan shi ya ce amma shi ma ba zai fito jama'a ya ce abba galibin malaman hadisi duk yanzu ash'ariyawa ne ko kuma turidiyawa dai ba ba da ga shi ma ya sha wuya to ولما أخرجه آل بلقى yayin da mutanen Balka suka kore shi قال لهم sai ya musu bakar addu'a نزع الله من قلوبكم Ike معرفة Allah ya cina Allah ya cire saninsa a cikin zuciyoyinku kuɗi dai ya ta zuwa da ‘ya'ya, amma ma'arifa dai ba mu yarda ba a cire ta ولم يخرج بعد ذلك سوجي fi ba- min balka wani sufi da fito ba bayan nan daga balka shi kenan aka shafe ta. Masu kuɗi dai kasuwanci dai komai dai gashi nan a ciki a wani sufi da fito a ba- ai kaga abin da ake tsoro kenan.
مع أنها كانت Tare da cewa ita balka ta kasance أكثر بلاد الله sufiyatan zamaninsa ita ce mafi girman garuruwan Allah na sufaye. Mu ƙara samala.
وكذلك Haka nan تهيئ على الجنيد بالكفر aka yi wa imamun junaidi duk su hayan ma ana cewa junaidi ko almajiran junaidi saboda sayyidina ali ya ba hasan al-basri a wannan sassala hasan al-basri ya ba wa habibul ajmi shi kuma ma'ruful karki ma'ruful karki ya ba imamu junaidi daga zamanin junaidi abin ya watsu gaba ɗaya da haka ake cewa dariƙar junaidiyya ha? dariƙar junaidiyya to shi kansa imamul junaidi dinnan sai da aka yi mai shaida daga aka ce kafiri ne كان يتكلم في علم التوحيد ya kasance yana magana a cikin ilimin tauhidi على رؤوس الأشهاد wato a mazauninsa na jama'a فصار يقره yuqarriruhu fi qari baiti shikenan sai ya koma da kuma karatu a cikin gidansa shikenan ba dama kuma shikenan suke wa mutane asarar karatuka da yake a waje وأقدوا على الشيخ ابن أبي حمزة abi jamrata shehu ibn abi jamrata wanda ya talkisin hadisin bukhari malamin hadisi ne yana da yana da hadisi ibn abi jamrata shi ya rairaye sahihul bukhari ya fitar da littafin da shi ma ibn abi jamrata saboda girman littafin da walitarsa an ce duk gidan da ibn abi jamrata yake wuta ba ta shi ba kuma su ba yadda sun gwada wannan ibn abi jamrata malamin hadisi ne da komai to dama kuma su ne su bayan duk gaba gida مجلسا to an kafa masa wato a kotu في الرد عليه cikin aiman raji aka ce a zo malamai su zo muna so a kure mana shi حين قال yayin da ya ce أنا أجتمع بالنبي صلى الله ni عليه ina haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma malamin hadisi ne hadisi ya bi sahih bukhari kenan manzon Allah yace duk wanda ya ganna a mafarki sai ya ganna a gaske shedan bai kama da ni ni ne duk wanda ya ga hadisin bukhari ne wannan duk wanda dai dan hadisi ne kuma mai bin kitabu da sunna ne ba bai isa ya ce ganin manzon Allah a gaske ma ƙarya ne ba to me ya rigima eh to ban yadda ya ce ma wani abu ba to shi kenan maza ka yadda dai maza Allah na gan shi ko ya gani to kuma ba ruwanka shi kenan maza Allah sai ya gani ya tsira min ido kuru kawai ko ko ko ka ce kurma ya ji magana kai nan duk ba ruwanka kuma in ya ga dama yin magana in bai ga dama yin magana ba ganin sa je kitabu wa sunna gashi nan mutum in yake kuma duk gani maza Allah ya ce duk wanda ya ganna a mafarki sai ya ganna a gaske wayan suka ce wajen mutuwa duk dai wannan karambani ne ko wajen mutuwa a yayin kyau wayan suka ce a lahira malamai suka cashe mu suka ce wa Allah ya ce ya ganna a gaske da la- lahira kam ko munafiki zai gani sai dai ganin azaba ne da za ka za to eh, shirme kuma riga yana a, sai an gaba larabe mai kaza kaza abin har kabilanci ya shiga cikin addini kuma da za ka za manzo Allah ya ce duk ni ne dai su baye suka ce to in ka ga bakar fata aka ce ma manzo Allah ne shi ne sai dai ana nufin ka ƙara alheri dai yanzu kuma abun ga kai ne ka ci gaba da ibada da salati ga manzon Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ka ganshi a sifar sama yanda ya zauna a Madina har ya rasu a sifar sa sallallahu alaihi wasallam dama dai abin da ake tsoro shedan ya zo ya shedancin nasa ya ce shine annabi to har abada ba zai yi wannan ba ai kenan duk hadari ya dauke to daga cewa abi jamra ta yaya da wannan fa shikenan bala'i ya taso to فلزم بيته ya zauna a gidansa ولم يخرج baya fita daga gidan saboda bala'in gari إلا إلى الجمعة جم- جماعة sai da in zai fito sallar jama'a حتى har مات sai da ya mutu a haka ورموه بالكفر suka jefe shi da kafirci ai kafiri ne ma وبالقول suka ce ma بإجا- بإباحة ai ya ya halatta giya ma واللواج ai ya halatta ma neman maza bawan Allah irin wannan mai kaza mai littafi mai haduwa da manzo Allah wanda ya iya talkisin bukari amma to kuma kai da an gaya ma me sai ne kake tsoro وأنه لبس في الليل الكيارة suka ce ma ai mun gan shi ma ai irin shigar kiristoci yake da daddare auratan jami yake yi to a karo wani dai وهو يشبه وهو يشبه shi الزنار giyaru din nan yayi kama da wato zinnaru tanjami irin wani abubuwa da su- manyan cocina suke sawa
وأتوا به مقيدا aka ومعلولا aka zo da shi a daure an daure kafafuwa da hannaye من الشام إلى مصر tun daga sham sai da aka kawo shi misira ورموا أمام ديانا أكل- زندكتي aka jefi Obama diyanar gausu wato aka ce zindiki ne wai ya ɓoye kafirci ya nuna musulunci ƙarya yake yi وأخرجوه suka fitar da shi من نهاية min bijayata daga garinsa bijayatu إلى تلمسان suka zo da shi tun misali nan afirka kenan kuma abu madiyana na nan a fas mutumin fas ne shi ma yadda aka kore shi daga nan aka zo da shi bijaya a nan ya zauna har ya mutu wadu fina biha a nan garin ya mutu wadu fina biha aka binne shi a nan وأخرجنا حكيم الترمذي hakimu turmuzi sai da aka kore shi حين صنف كتابه yayin da ya littafin ya ru- ya rubuta littafin din nan دليل الشريعة dalilan shari'a وكتاب كتم da الأولياء littafin sa da yayi akan katmul auliya sakamakon waliyai وأنكروا عليه aka taso masa da musufa بسبب هذين الكتابين saboda waɗannan littattafai guda biyu وقالوا suka ce بدل الأولياء ya fifita waliyai على الأنبياء akan annabawa وأدلوا عليه wa adala suka kaurara a kansa وجمع الكتابين shi كليهما da kansa ya haɗa littattafan nan guda biyu وألقاهما في ya البحر ce ya jefa su a teku فابتلعتهما سمكة sai kifi ta haɗiye su سنين shekaru ثم نفذت sannan ta dawo da su bakin tekun ta amayar da su kuma aka kuma ɗebo su وانتفع بهما aka amfani da su gashi na wayansu su- gashi na katul aulai da hamu dai muna da shi hmm? to idan da shari'a ma duk gashi nan uh, shi dai ake ta kai da kawowa dai kuma rikici har yau tsakaninsa da turmuzi ne hadisi na an rasa kan wasu wayan sun ce mutum ɗaya ne wayan sun ce a hakimu turmuzi daban turmuzi mai hadisi daban I- I- ibn wannan kwa ibn hazam shi ya ce a'a ma ai turmuzi mai hadisin ma ba wanda ya san shi hakimu kaza gaba- kaza kaza duk dai wannan bala'in bai kale su ba kaza to ولا موت على ابن عبد الله an je su sa'adu dan abdullahi بقبائه بقبائه da mu da munana وأخرجوه إلى مصر
wala mun sa'ad bin abdullah an je fi sa'ad dan abdullah bil qaba'ihi da munana وأخرجوه إلى suka مصر kore shi daga misra حتى har مات ya mutu bai dawo ba ورموا أبا سعيد الك- karraz aka kore a baya zidil aka jefa a baya zidil karrazu أبا سعيد الك- a bata idil karrazu babban malami ne gashi na ana kawo kisoshi nasa بالعزائم aka ce yana manya-manyan laifuka والكفر kafuri ne ma بألفاظ saboda wa'yansu lafazai da suka gani وددوها suka same ta a cikin littafansa iliminsa ne ya sa ya maganganun ورمى يوسف بن الحسين wato ka duba ga asara karatuttuka suna nan a cikin littattafai amma ba yadda za a yi kayi wa mutane su dan waɗannan yan karatukan ma yan kaɗan mutane ba su karɓe su ba ba su iya ba kai ka bule kai kaza kaza bare kuma ka ɗaibo musu yan su babubuka dan haka gashi nan duk ilimin ya ƙare sai hauka sai badan badan haka amma ga ilimin nan kowa dan shari zai ga mutum ya cika ɗakin sa littafi tun daga ƙasa har sama amma da za ka buɗe wani samun karanta man littafin cikin ɗakin littafin da ya fita da shi ya ya kona yanzu saboda riya ne babu kaza kaza Littattafai- karatu na nan da yawa da yawa da yawa da yawa amma ba dama dan ƙananan karatun ma bigowin ba gaba ɗaya ba iya karɓar sa bare kuma wa'insu karatun duk gaba ɗaya to ورمى يوسف بن الحسين sun ce fi Yusuf dan Husaini بالعزائم wato da manya-manyan lebukkuka إلى أن مات har ya mutu لكنه sai dai shi لم يبال bai بهم damu da su ba بتمكنه saboda kafuwansa وأخرجوا أبا الحسن busanji sun kori abul hasan busanji الجيلاني سابورا sai da suka kai shi ne sabura ولم يزل به يدعى bai kushe ba a nai sabura حتى مات har sai da ya mutu a can ورموا صهنونا sun jefi malam su hununu المحب su بالعذاب hununul muhibbu fil azaimu da manya-manyan laifi ورش ورش ورشوا wara shaubagiyan suka je suka ba wa wata karuwa ma kuɗi وادعت أنه كان آتيا sai da awa cewa kwartanta ne هو وأصحابه ai shi da almajiransa duk ba ta zuwa ko ina sai nan gidan وشهدوا على Allah ya sauke Allah ka ba mu da kyau Allah ka kiyaye mu وشهدوا على الشبلي suka yi shaida ga shibli بالكفر مرارا da kafirci nawa ne aka ce shibli kafiri ne حتى أن من كان يحبه ko dai baka san kowa ba dai a cikin wanda ake ka kaji dai shibli saboda hikimominsa da- na ilimi da kaza hatta annahu ce hatta cewa من كان يحبه wanda yake son shiblin ma شهدوا عليه بالجنود dan ne su kara shiblin sai da suka ce to ai hakuri jama'a malam mahaukaci ne hauka ne ya same shi hauka ne wai da aka kare shi kace jama'a ai hakuri hauka ne ya same shi Mhm.
وعليك دون maristana aka shigar da shi asibiti ma dan a ce mahaukacin ne da gaske ليرجع الناس عنه dan mutane su tafi su bashi a da kace shi ma aka ce za a yi sai aka ga malam ba mahaukaci ne to Allah ya hakuri yanzu yanzu ma asibiti za mu kai shi ko ga
وقال عاد مشايخ بغداد ɗaya daga cikin malaman bagadaza ya ce لو لو لم تكن تكن لله تعالى جهنما da Allah bai halarci jahannama ba لخلقها للذين عبوا الشبهات da ya halicce ta dan saboda mutanen da suka cuci shibli irin wannan cuta da aka wa shibli da Allah ba shi da jahannama ma wallahi da ya kera karan nan saboda an sha wuya ka gani sai daga malaman bagada zai ke faɗa haka so وكفروا yauwa wata suka kafurta shi وقال wani malami kuma ya ce إن لم يدخل الشبل الجنة wai in shibli bai shiga aljanna ba من to waye يدخل zai shige ta ne وأترك أهل المغرب الإمامة mutanen magaribu din mu afirkan mu nan kuma maroko su tuni suwa kuma nan ne magaribul kabiri mutanen magaribu kuma suka fitar da الإمامة أبا بكر الخ- abisi gogon ashafa ba yana daga cikin gogon masu riwaya ashafa abubakar abisi zaka ji mai ashafa yana kawo hadisansa malamin hadisi ne kaza kaza abisi wai irin rawani kaɗan kewaya shi din nan ba a sakan mar izga irin wannan ba shine abisi Hmm?
من المغرب to suka kore shi daga magarib مغيرا إلى مصر an ɗaure shi har zuwa misira tun daga maro ba aka ɗauro shi har sai da aka kawo misira aka kawo shi misira وأخذ aka kama shi وسلك aka feɗe shi حيا da ransa aka feɗe shi وهو يقرأ القرآن yana karanta ƙur'ani بتدبر da wato tunani da وخشوع ƙanƙan da kai kamar ma bai san ma me ake yi ba fiɗa ba ake amma yana karanta ƙur'ani
وكاد أن يفتتن bihin nasu har mutane suka kusa fitinantuwa da shi ورجع الأمر إلى السلطان aka je aka gaya wa sarki to fa ka ce a feɗe shi ba gashi ana feɗe shi ma shi karatun sa yake kamar ma bai jin wani zafi فقال sai sarki ya ce to yanzu a ɗauke kansa sannan a feɗe shi a sare shi to sannan a feɗe shi da aka sare shi kuma aka feɗe
وسلكوا nasfi aka suka feɗe suka feɗe imamin nasafi zaka ji shi a karatu ana ta faɗa to بهلبة ko bi halba ne a ƙasa halba ta siriya ko kuma bi hulba a irin filin su kuwa haka na dawakai kaza kaza ana aka suka feɗe shi وكان ينظر إلى الذي يتلفه yana kallon mai feɗe shi ويتبسم yana dariya kai ka jiyo dai yana kallon mai sai shin yana dariya وأنيل كم سنئات بيت ana cikin zai shin kuma sai da yayi waka wato baiti ɗari biyar من من والشهادة التوحيد wato a cikin irin waƙoƙin tu- tubanci na tauhidin kaɗai ta Allah وهم يتل- وهم يتلقونه suna feɗe shi وذلك حين يقدأه kuma a cikin waƙar yana ta yanke su da hujjoji ku feɗe sai amma in dai dan abin da kuka faɗa ne banza ne ga hujja ga hujja sai da ya baiti ɗari biyar ما زالوا له yawwa kuma sai da suka yi masa wa- wa- wa- wato dabara لأن كتبوا سورة الإخلاص suka rubuta abin da ya ja kenan suka rubuta maki suka rubuta kulhuwallahu في ورقته a cikin takarda وخادوا عليها نالا suka dinke ta a cikin takalmi وعادوها إلى الشيخ suka zo suka ce ga hadiya من طريق بعيدة ta hanya mai nisa ولبسها sai ya sa ta وهو لا يشعر bai san abin da yake ciki ba وقالوا لنائب هلما halba ne ƙasar halba ta iraki sai suka ce da wato sarkin halba إن الش... إن الن... إن النفسية ma- malam na tafi كتب قل هو الله أحد saboda tsaurin kai ulhuwallahu ma ya rubuta وجعل هذه بعد هذه ya sanya ta ita ce jin duniyar takalminsa فبعث النائب shi kenan aka ce rijina maza a je a zo da shi sai wato sarkin halba ya aika إليه zuwa gare shi فاستخرج الورقة ce wallahi ya za a yi wannan aka ce a ta kalma ce ga suna ana ballewa ga sai ga kulwar lama ce aka fito da ita وسلم الشيخ لله shi تعالى kenan da shayin ya ga wannan ya san kuma wani lamarin Allah ne ya miƙa wuya ga Allah ولم يسب عن ita a to نفسه bai kare wa kansa ba ita a to lalle kuwa tun daga kulwar na a takalmi na lalle wa sani da qur'ani wannan duk wanda ya kare qur'ani kar kisa ne laifinsa shi kenan ma bai kare wa kansa ba وعلم أنه لا بد ya san cewa ba makawa أن a يقتل kashe shi shi da na yami akan wannan abu akan wannan kullu Allah Allah yake shi kullu Allah ta kashe shi Allahu akbar ta shigar da shi aljanna وأخرجوا أبا القاسم البغفاري yawa wa akraju sun fitar da Abul Qasim al-Bahra Bazi min al-Busra daga Busra Iraki وأبا عبد الله صاحب علي عبد sun fitar da Aba Abdullahi ma abocin Abi Hamsil Haddad وشهدوا على أبي الحسن البصري wato Abul Hasan Hasan al-Basri ma amma shaida sai da بالكفر aka ce shi ma kafiri ne وتكلموا في ابن شمسون sun yi magana ma akan ɗan shamunu بالكلام الفائز suka faɗi munanan maganganu suka ce shi ya faɗa suka faɗa min munanan maganganu حتى har مات sai da ya mutu فلم يهدروا له جنازة jana'izar sama ba a zo ba yo ba shine abun mamaki ba shi wa- wannan almajirin abdullahi bin abbas da muke ta faɗan hadisansa eh, akwai daga cikin almajirin abdullahi bin abbas eh, shi ma da ya rasu ga jana'izarsa a ƙofar masallaci ga jana'izarsa a ƙofar masallaci aka ce wani shaidani a gari ya rasu mutane da gwara mu je jana'izar wancan haka aka bar shi sai yan mutane biyu ba su ga uku ba almajiransa sannan a ɓoye haka suka zo suka je suka yi jana'izarsa aka binne shi a bakiya aka je aka yi jana'izarsa Mhm.
وتكلموا في الإمام أبي القاسم wato suka yi magana cikin imamu abul qasimi بن جميل dan jamilu إلى أعزائه suka ce yana da manya-manyan laifuffuka إلى أن مات har ya mutu shi ma ولم يتزلزل amma bai girgiza ba عما فيه من abin الاشتغال da yake kansa na daga shagala da ilimi والحديث da karatun hadisin annabi وصيام da الدار azumin wato zamani kullum a cikin azumi yake وصيام da الليل tsayuwar dare da gudunsa na duniya حتى لبث sai da العزيز ya ɗaura tabar makaba ba ma abin da za babu komai kuma ba wanda zai bashi a gari وقال أبو بكر السمقاني abubakar samɗani ya ce كان أبو ديناري abu dinari ya kasance يهود على ya الجنين kasance yana yadda darajar imamu junaidu وعلى رويل yana yadda darajar ruwainu وعلى فعلون yana wulakanta sahanunu وابن أداء الله yana wulakanta dan adaillahi iskandari وعلى مشائك haka ya dinga wulakanta shehunan iraki وكان إذا سمع واحدا ya kasance shi wancan banza in ya ji mutane يذكرهم suna faɗa wa'annan shehunai تغيب sai وتغير ya yi fushi sai ya canja وأخرجوا أبا الحسن الشاذلي sun fitar da imamu shazali من المغرب daga magarin إلى wato مصر zuwa misira shi ma ورموه للزندقة suka jefe shi da zindiƙanci والإلحاد wato da fita daga musulunci وتعليل suka المحرمات ce duk haram ma ya halatta وقتل الإمام عمر قاسم بن bin kisiyin sun kashe ma imamu abul hasim dan kisi وابن da حيان dan hayyanu والجولي da malam jauni da والمرجاني murjani وما زالوا ينكرون ba su gushe ba suna inkari على ابن العربي hatimi suna inkari abu sa ibn al-arabi hatimi وابن الفارد da dan faridu إلى وقتنا har yau din mu lokacin da mai wannan littafi yayi وأكدوا على إذ السير بن عبد السلام
shehun musulunci wato sarkin malamai izzuddin bin abdussalam shi suke cewa sarkin malamai a kowane fanni haka suke ce masa to shi ma sai da aka kafa masa wato koti في كلمة قالها cikin wata kalma da ya faɗe ta a aƙida malamin aƙida na daga aƙida وعبدوا تكي الدين بن الليث الأعزي wato suka yi hasada ga ga taqiyuddini ibn al-layth al-azi وزوروا عليه كلاما suka je suka hotanta wani magana shi bai santa ba ma سلطاني suka je suka yi makarya wajen sarki حتى هم بقتله har sarkin ma ya nufi ya kashe shi ثم تداركه الله sai تعالى Allah ya rufe shi Allah yana da tsira Allah ya rufe shi وقال السيوطي Imam Suyudi yace ومما من الله تعالى عليه ni Suyudi din nan yana daga ni'imar da Allah ya yi mun أنه أقام لي عدوا Allah ya ajiye mun wani makiyi يوزي ya dinga cuta ta ويمزق إرهي ya dinga keta mutunci na لتكون لي أسوة dan ni ma ya zama na yi koyi da annabawan Allah da waliye ko da ni ba su bane na yi koyi da su وآل الخصوصية to ya to to alhamdulillah Allah kiyaye mu saka annabi sallallahu alaihi wasallam sai to fa ahlul khususiyati ma abota khususiyya ظالمون للكرك su masu zaman lafiya ne fa da mutane duk wayannan da ake gaba wanda zaka ji an ce ko taron wani ya kashe ba wanda zaka ji an ce ya taɓa wani amma dai shi dai gashi nan masu zaman lafiya ne da mutane ولا يبالون بعدم مكالمة الكرك لهم kuma ba su damu ba don su mutane ba su ba su lafiya ba amma dai su sun ba mutanen lafiya بل يعتبرون كل الابتلاءات su dai suna wato gan- ɗaukan kowace jarraba صادرة ta zo ne من محبوبهم الأكبر daga masoyinsu babba الذي هو الله تبارك wanda shi ne Allah ta baraka wata ala ba ta ganin wayannan mutane su gani suke Allah ne ya musu kawai ولا يرون غيره مائلا ba ta ganin wani Allah shi ne mai aikatawa حتى يكون له دين har ya zama ma yana da aikin na هذا Allah العبد wannan iyaka يتجاوزه الشيخ إبراهيم رضي الله عنه shi kansa shehun da ya kawo shehun fura radiyallahu anhu da ya kawo mana wannan kisoshi duk gaba ɗaya shi ma sai da ya biyo shi ليرى أن الابتلاء dan yana ganin cewa jarraba مصلحة amfani ne ga wanda ake wa jarraba يلزم عليها العمد kai da aka jarraban nan kuma wato godiyan Allah ta wajaba a kanka إذ يقول رضي الله عنه da yake faɗa Allah ya ƙare da a gare shi ومن رام دريك duk wanda ya nemi cuta ta wannan ya tafi ya gyara ni ne a gaya masa amfani na ike yi sai ta bugowa sosai wani Allah ya kiyaye wannan matsayin su ne ba kuma ya kan shi nan dai ana idan haka wani ya halika man halika an ba- man halaka an bayyana tun ko ya haya man hayya an bayyana wanda zai ba Allah ya ji yana sani kan ma ya damu in dan sai an yaje shi ne to ba za a yaje shi nan ba in kuma wani dan zargi ne zai bari to sai dai kai yayi Adar salatu fati. Alhamdulillah.